mu za mu ci gaba da yin murjin manzon Allah sallallahu alaihi tare da kiyaye daidai gurgudan abin da zamu iya karewa Allah ya taimake mu saboda kai dan uwa Allah subhanahu wataala ya faɗa kulbi yin waɗannan abubuwan guda biyu in Allah ya yi maka baiwa ya baka to kai farin ciki ka nuna murna da alkhairin da aka yi ma to huwa khairun mimma yajma'un shi fa alkhairi daga duk abin da mutane suke tarawa a duniya da yan wa wannan mal Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yarda da shi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tawila yana daga cikin fassarori da aka samu da yayi wa waɗannan wannan ayar wannan ayar قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون mal Abdullahi dan Abbas ya fassara cewa fadlullahi dinnan fadlullahi shine Allah ya baka Qur'ani Allah ya baka ilimi in aka baka waɗannan abubuwan to ka samu tukullumar lamari ka gode wa Allah ku nuna farin ciki ku yi godiya ga Allah subhanahu wataala ku nuna nishadin ku a cikin wannan abu yace ba wani ne na fassara wannan haka nan ba a alƙur'anin ne ya fassara da kansa yaji wani abdullahi ɗan abbas ya ce domin ai wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima a cikin aka baka ilimi aka baka sani aka baka ganewa an yi maka baiwa mai yawa maka ganin akwai wani dirgima da za a yi akwai a makaratu zai iya ba mana son na faɗi kabila wani daga cikin mutane waɗanda ainihin suke a nan ƙasar wai sai wani abu ya faru sai wani abu ya faru an yi bakon malami ya zo unguwarsu ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya faɗi girman ilimi ya faɗi girman masu ilimi ya faɗi hidimar ilimi ya faɗi abubuwa malamin nan ya yi wa'azi mutumin can sai jikinsa ya liƙe saboda jin daɗin abin da aka kawo na maganar ilimi shi kuma ba ruwansa da harkar ilimi ba yadda ya taso shi dai neman kuɗi neman kuɗi noma fatauci kullum abin da ya sa gaba kenan ba karatu to yau ya zo an ji an faɗi girman karatu an faɗi girman masu karatu saboda haka sai aka motso shi cewa ya kamata mutum shi ma ya koma makarantar nan ke je makarantar nan sai da wajen wani malami yana cewa ya zo ne yana so a rika zai rika zuwa yana neman izini zai rika koya masa karatu malami ya ce shi kenan to ka zo ranar kaza sai ya zo wai aka fara lakana masa tauhidi alwujudu samuwa alwujudu samuwa alwujudu samuwa yana daga abubuwan da ake son wajibi kowanne musulmi ya tabbatar da cewa Allah samamme ne shi ake cewa wajibul wujudi mawajibin samuwa ko ka yadda akwai shi akwai shi in ma baka yadda akwai shi ba akwai shi saboda haka aka biya masa alwujudu samuwa alwujudu samuwa alwujudu samuwa ya rike su gam ya rike wannan kalmar gam ko rike wannan jumla gam shikenan ya dabe wayewa gari ya dawo za a ƙara karatu sai malam ya ce ina karatun jiya ya ce akwai shi yana nan biya mu ji ya biya alwujudu samuwa alwujudu samuwa alwujudu samuwa malam yace yayi daidai to bara kara maka walqidamu da rashin farko walqidamu da rashin farko walqidamu da rashin farko ana yi yana yi ana yi yana yi ya zauna biya mu ji ya faɗi alwujudu samuwa ya faɗi walqidamu ya maimaita ya maimaita sai aka ce to ya haɗo da na jiya ya haɗo da na jiya to nan fa juyin duniya na jiya ya zo bai zo ba yayi yayi yayi ta jiya ta zo ba ta zo ba sai da aka tuna masa to ana tuna masa ya faɗa ya maimaita ya maimaita sai aka ce to haɗo da na yau kuma babu shi babu shi sai da aka kwana bakwai in ɗaya ya zauna to ɗaya ya tafi in ɗayan ya zauna to ɗayan ya tafi da aka kwana bakwai karatukan nan ba su haɗu sun zauna ba bari a ƙara na uku ya zo wajen malaye ga harka ta ku da girma take ai wannan malamin da ya faɗi darajar ilimi da malamai wallahi bai faɗa gaba ɗaya ba bai faɗi darajar nan gaba ɗaya ba ɗan wani abu ya faɗa kurin idan Allah gaba ta wala ni dai ina so a yi rangwame ai kamar na faɗa kuma wanda ya yanko a kamar na faɗa kuma wanda ya zaura ka ce ya ce ya ce shi dai masa rangwame ai ɗan ƙirƙirin abubuwa ƙwaya biyu sun in mar ya kasa in musu saboda haka shi dai daga yau ya yi haƙuri da sa'anin karatun nan Allah ya ƙara malam girma Allah ya ƙara malamai girma da daraja amma wannan harkar ba su da rabu a ciki da a matsa masa sai ya iya waɗannan abubuwan gara kullum a juye tifar ƙasa biyu ko uku a ce masu so ake so ya kwaɓe sun fi masu sauƙi sau da ka ɗan uwa ilimi in Allah ya baka fadala ce mai girma ka san Qur'ani ka san hadisai ka san fiqhu ka san tauhidi ka san sira ka san ka san abubuwa da yawa wanda Allah ya yi masa baiwa da wannan ya sama alkhairi mai yawa wa allamaka ma lam takun ta'lamu kana fadlullahi alayka azima shine mara abdullahi sai dauko qul bi fadlillahi dinta ya hada da nan cewa shine fassara to da zaran Allah ya baiwa danka ko kan kai kanka ko matarka ko wani danka ko wata jikaka to a nuna girmamawa da wannan abin da Allah ya mutu shine yanzu Allah ya kawo ake ta bikin saukoki din nan ko dazu na je wata abuci saboda gode wa Allah da yan uwa daga wannan mu muke dauka muna zaunawa domin yin wurin manzon Allah sallallahu alaihi to yace wa bi rahmatihi din nan to rahmar rahmar Allah yace shine annabi Muhammad sasa wanda Allah yayi mar baiwa da bin annabi Muhammad da kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu fadala mai girma ya samu alkhairi mai girma saboda haka yayi farin ciki ya nuna karfashi Malam Abdullahi dan Abbas yace shi ma ba ni ne na fasara ba bi rahmatihi din cewa rahmar annabi Muhammad ake nufi yace ainihin wato ko ku bani mana fa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullahi domin sai jin kai ga halitta baki da saboda haka wannan aya bangaren fadlullahi kun ji ilimi da alqur'ani ake nufi rahma kuwa annabi muhammad ake nufi in Allah ya hada maka su to ba wata magana ku nuna farin ciki ku godewa Allah subhanahu wataala to muna godewa wata ayar wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak duk kisafin da muke baka na manzanni ya rasulullah mun ka mu baka kissoshin su kala kala kala kala to wannan muna yi maka ne dan mu ƙara tabbatar da zuciyarka nitsatsiya ta ƙara samun nutsuwa babu zuciya nitsatsiya irin zuciyar shugaba da sako a cigaba da isar da sako in suka ƙara yi yana yi yana yi a yi masa wannan munanan abubuwan a yi a yi a yi sai a ba shi kisar annabi musa sai ta ƙara ba shi nutsuwa a zuciyarsa nutsaffiya to haka dai haka haka har izuwa annabi isa ina fata an gane wannan shi ibrahim yas allah ya ƙara ya dare shi yake tinda aka baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kissoshin ɗan uwansa manzanni zuciyarsa ne tsatsiya ta ƙara samun nutsuwa a'a ai mu ne mabi cancantar ma mu zauna da ƴaƴanmu da jikokinmu da almajiranmu da yayyinmu da ƙannunmu da mahaifanmu da na kusa da na nesa makota mu zauna mu haɗu mu ta karanta kissoshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mu ƙara saninsa mu sanar da yara waɗanda ba sani ba wannan shine ainihin da waɗannan ayoyin malamai suka ce eh in an yi maulidi babu damuwa to karkar ramu da wanda ya kiyarda yau za a daina ne ai ba za a daina ba mu yin za haka maulidi wai ta mahaukaci ya faɗa rijiya mahaukaci ya faɗa rijiya ana ta kicin yadda za a fito da shi yana jin su ana ta kicin yadda kanku ake ji kanku ake ji ni wanka na nake yi kanku ake ji ni wanka na nake yi saboda haka masu sukan maulidi masu kafarta masu maulidi masu fasikantar da masu maulidi wayo kun wahalar da kanku wallahi ba za mu daina ba ba za mu daina ba alƙawari muka ɗauko za mu ci gaba da yi ƴaƴanmu ma kuma suna nan sun ɗauka jikokinmu ma suna nan sun ɗauka ba za a daina ba eh sai ka mutu da da da bakin ciki zuciyarka ta fashe amma ba za a daina ba Allah subhanahu wataala ya taimake mu lokacin da aka zo aka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wai azumin nan na ainihin wato ranar litinin ya rasulallah yaya yake ne meye matsayinsa ya ce wannan azumi na ranar litinin za ka yau munulittu fihi za ka yau munulittu fihi ai wannan rana ce rana kafe ni a fihi unzila alayya rannan aka fara yi mun wahayi rannan alkur'ani ya fara sauka saboda ka rana ce mai girma rana ce mai muhimmanci ina yin azumi a cikinta ina ba da umarni kuma a riƙa yin azumin nafila a cikinta alƙatu malam mu wannan shine dalilin mu waɗannan su ne dalilan mu nan mu yi maulidin manzon Allah idan me ba za ku riƙa faɗa subobin nasa da ayyukan nasa ba sai wata ya zo ku cika mutane a'a alƙatu malam kai ne baka san mu ba kai ne baka san mu mu kullun a cikin wannan aikin miki na koya wa yara Qur'ani da koya musu tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi da koya musu ainihin tarihin sahabbai da koya musu tarihin Ahlul Baiti da koya musu da koya musu da koya musu da faɗar sakonnin Annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam kullun a cikin wannan aiki muke wanda bai sani ba ya je ya bincika makarantun mu yadda muke ba safi ba rana muna nan muna wannan aikin muna fata kuma Allah ya karbi mu akan sa haka Allah ya karbi mahaifan mu akai to mu ma mun dora akai mu ma in mun mutu ‘ya'yanmu za su ɗora, na jiki, ‘ya'yanmu na ruhi za su ɗora. Shi yasa ma na zaɓi ainihin cewa samari da muka koya musu karatu, muka koya musu karatu, tun suna ‘yan mitsi-mitsi muka ce ya kamata zan rika komawa gefe, su riƙa yi ina ji. Su riƙa yi ina ji, ran da ba a nan ba wata cewa da za a yi, ɗora wannan aikin zayin Allah yadda. Saboda ka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya amfane mu to ya ɗan uwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum ne mai girma mutum ne mai daraja mutum ne mai alkhairai da yawa mutum ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi da wata irin halitta ta musamman duk irin abin da an faɗa ɗazo keɓance keɓancen nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai wani iri ne Allah ya yi masa wata irin baiwa ta musamman khasa'is din nan da aka faɗa ai yawa ne da su suna nan da yawa har magabata sun yi rubuce rubuce akai Imam Suyuti yayi khasa'is al-kubra khasa'is al-kubra ya ambaci keɓance keɓancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa a cikin wannan littafi na sannan a baya-bayan nan akwai sayyid muhammad alawi alhassani almaliki ya yi wani littafi khasa'isul ummatul muhammadiyya alhamdulillah mun sauke shi da yara a gida wasu lokuta da suka wuce daga farkonsa har ƙarshe saboda ka yayan uwa wajibi ne a irin wannan lokaci mu canja ma yanayin shi kansa zama maulidin ni na zaɓi irin waɗannan abuwa da kuka ji maimakon a ci kisoshin a ci kisoshin alhamdulillahi za a ci gaba da yin kisoshin to amma wasu su kama su riƙe wajen kisoshin mu kuma mu ɗauko tukullumar abin da annabi muhammad ya zo da shi ɗin mu kuma mai ta fasa baƙi mai ta fashin baƙi mai ta bayani yadda za a ga kakan tsarkaka shugaban tsarkaka annabi muhammad ta zama an kaji wani yana jefa rashin tsarki a mahaifansa shine mara tsarkin wannan ce ta jiyo ba mai tsarki bane yake son sai ya jefa mutane a cikin rashin tsarki din to mu kuma tunda mun san wannan karatun ba za mu kyale shi ba za mu tabibiyar maganar mu ta nana ta ta za mu tabi za mu tabi da yardar Allah har lokacin da za mu ga ainihin wato nasara in Allah ya da saboda haka nake cewa akhraja tabarani wal bayhaqi an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma waladani shay'un min sifahil jahiliyyati ana ba masa wani abu na barnan jahiliya bai taba taba dangantaka ta ba wani abu na ɓarar jahiliya bai taɓa taɓa dangantaka ta ba tun daga annabi adam da hawa har a zo mahaifina abdullahi da mahaifiyata amina wani abu na ɓarna bai taɓa shiga tsakanin wannan nasabar ba tsakakakku ne zunzurutu wa ma walada ni illa nikahun ka nikahil islam babu abin da ya haife ni sai aure kamar auren musulunci waƙidi ya rawaito fil magazi an aisha radhiyallahu anha marfu'an tace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kharajtu min nikahin gara sifahin ni na fito daga aure ba daga banna ba ba daga banna ba baraka idan wani ya nemi sai ya jefa abin da ba daidai ba to abun kansu zai kuma in Allah ya da ibnu abi amr ibn abi umar al-adani ya fitar fi musnadihi a musnad dinsa wa dabrani fil awsat da dabrani a littafin zana tsakiya yana da manyan dabe guda uku akwai al-kubra akwai ainihin al-awsat akwai as-sagir to mu'jamul awsat a ciki aka ciro wannan hadisi abu na'im ma ya fita a dalailin nubuwa ibnu asakir ma ya ambace shi ana ali ibn abi talib رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي خرجت من نكاين نينا فتو دغ اوري ولم اخرج من سفاين بان فتو دغ برنابا من لدن ادم har jin daga annabi adam jama'a biya ta kakan hawa ila an waladani abi wa ummi har lokacin da mahaifana suka haife ni so biyo lam yusibni min sifahil jahiliyyati shay'un wani abu na ɓarnar jahiliya bai taɓa taɓa dangantaka ta ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani hadisi ne kyakkyawa yana nan a ciki a wani karatu an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce tanaqaltu min aslabi tahirin ila arhami tahirat na ita ciruwa na ita ciruwa daga tsatsanni na mutane masu tsarki izuwa mahaifu na mata masu tsarki har izuwa lokacin da aka haife ni wani abu na barnar jahiliya bai taba dangantaka ta ba sallallahu alaihi wasallam wannan bangaren tsarkin ainihin wato asalinsa kenan mun sha faɗa za mu ci gaba da faɗa allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah shine wanda yake ganin ka ya Rasulullah hina taqum lokacin da kake tsaye kana yin sallah tare da jama'arka Allah yana ganin ku wa taqallubaka fi sajidin kini Allah yana ganin jujjuyawarka a cikin masu yin sujada shine Malam Abdullahi dan Abbas yake fadar tun daga Annabi Adam har izuwa Hawa'u har izuwa Annabi Shitu har a taho a taho a taho annabi sallallahu alaihi wasallama ji hasken da zai zauna a tsatsan wani haskensa wanda zai zauna a tsatsan wani namiji ya fito daga wannan tsatsan na namijin ya shiga mahaifar wata mace to zirin gaba daya mala abdullahi dan abbas ya ce babu wani abu da ya taba dangantakar manzon Allah duk tsarkaka ne mutanen kirki wannan haka ya fassara wannan aya ka duba ibnu kasir ina jin bagawai ma ya faɗi wannan ibn kasir kuma nasu ne nasu ne shi za a miki kafa hujja da shi din ma saboda haka wannan a tsaya a rike wannan mahaifin annabi tsarkaka ne ba abin da ya taba su lokacin da aka yi auren sayyidi abdullahi da sayyida amina an yi auren akan tsarin addini hanifi na annabi ibrahim domin shi ba a ce an shafe shi ba har zuwa lokacin nan akwai irin burbushin wannan addinin a jaziratul arab to kuma an same shi a gidansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wata magana duk in ka ji mutum yana nacewa dai mahaifin annabi kaza kaza mahaifin annabi kaza kaza mahaifin annabi kaza kaza shine dan kaza kaza wannan wajibi ne zabi ta faɗa wannan zabi ta faɗa musamman yanzu da karatu yana karanci to tunda Allah ya kawo waɗannan abubuwan na zamani kin ki zuwa makaranta to ga sakon nan mun aiko miki ka ki zuwa makaranta to ga sakon nan mun aiko ma ba ka da lokaci yanzu da dare gashi nan ai kafin kai bacci ka gani inda rabo sai ga ainihin mun samu abin nan da annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi ballighu anni walau ayatan ku isar mun da wannan sakon ko a da yace farubba muballagin aw alahu min sami'in da yawa ake samun wanda aka isarwa da sako ma sai ya fi wanda ya ɗauko sakon ma kiyaye wani abu a ciki duk da darajar wancan ɗin saboda ɗanwa wannan ita ce magana dangane da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina ka kai ina ka kai ainihin wato faɗin Allah subhanahu wata'ala cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mu ba ma yau mutane azaba har sai mun aiko musu manzo sai mun aiko musu manzo in sun karba lafiya kalau in suka ki karba sannan mu kama su da hujja to anan malamai suka ce akwai wani abu da ake kira ahlul fatra ahlul fatra ai ko da Hausa ma an san fatara da cewa matasa yanzu ba san kamar ba san wannan karatun ba wasu in aka ce fatara mutum bai da komai da yayi kuɗi yana samun kuɗi yana samun dan abun kashewa kuma shikenan sai abun ya yanke to shi ake cewa ya gamu da fatara ma'ana ya gamu da yankewar samun kuɗi an gane ko to wannan abun shine masu tauhidi suka ce akwai abin da ake cewa da shi ahlul fatra su ahlul fatra mutane ne wanda an aiko wani manzo tsakanin fage da ungogo da dala da nasarawa waɗannan ƙananan hukumin guda hudu misalan a ce nan aka aiko wani manzo ya zo ya isar da saƙo a wajensu ya kuma zo ya isar to wanda ya yarda da shi a iya waɗannan ƙananan hukumomin shi ba ce masa ya je taron ba ba ce masa ya je munisibir ba ba ce masa ya je kumbotsa ba iya waɗannan aka ce ya kuma zo ya isar to waɗanda suka karɓa sun tsira waɗanda suka karɓa su za a kama da a musu azaba yanwa kuna jin wannan walwala sosai ko to idan waɗannan ɗin da aka aiko shi wajensu sai aka yi rashin dace wasu a can wani surkukin daji suke a can wasu koguna suke na duwatsu a nan suke rayuwa su ba su san akwai wasu al'umma ma har manzan ya gama isar da saƙo su ba su san ma me aka yi ba har aka karɓe shi wasan me aka yi ba to waɗannan ba su daga cikin waɗanda za a yi wa azaba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to in an gane mun wannan to waɗannan din ma da aka aiko wajen su ya zo ya isa da sakon waɗanda suka karɓa din suna nan suna nan suna nan suna nan har suka mutu gaba ɗaya sai ya zama cewa kuma waɗanda suka biyo bayan waɗannan da sun tafi to su kuma ba a ƙara jaddada wani manzo zuwa gare su ba har suka rasu su ma sunansa ahlul fatra to karatun da nake so na fatra an gane wannan abin da ake kira ahlul fatra to shine mahaifan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da nassin qur'ani wanda duk yace ɗan wuta ne su to mugu ne mugu ne ɗan muguwa mugu ne ɗan muguwa saboda zai na faɗi wannan alqur'ani ya faɗa karra wa makunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula kai ka ce dole sai an musu azaba kuma sun cika ka'ida nan ta alul fatara sun cika sai da abdullahi an samu cikin annabi muhammad sai bayan an ya aure tsakaninsa da sayyida amina wata biyu Allah ya samar ya yi tafiya wannan tafiyar Allah ya karɓi rayuwarsa a can bai dawo ba bayan watannin haihuwa sun kai aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah nan daga haihuwar annabi Isa zuwa ainihin haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 500 ne da 71 shekara 500 da saba'in da ɗaya aka yi ba wani manzo bayan annabi isa ya tafi sai zuwan annabi muhammad sai salama sau da ka sai da abdullahi bai riski manzancin wani ba bai riski manzancin wani ba saboda haka yana cikin ahalul fatra allah ba zai musu azaba ba da nassin qur'ani ita ko sai da amina an rene shi an rene shi ya kai shekara shida a duniya ita kuma Allah ya karbe ta ita ma ko an so ko an ki ko an gane ko ba a gane ba an gano muku ita ma tana cikin ahlul fatra domin sai da ya kai shekara arba'in aka bayyana manzancinsa ita kuma ta rasu tana shekara yana shekara shida a duniya talatin da hudu rabonsu da ita saboda haka tana cikin alul fatra da nassin qur'ani mu imanin da muka yi Allah ba zai musu azaba ba gaba daya ina fata an gane to na hadisi da ake wala ina abi wa abaka finnar abu dalib ake nufi hadisin abu dalib ake nufi hadisin ga abu lab duk iyayensa ne amma ba ta jikinsu dai ya fito ba saboda muna fatan ɗan uwa a tabbatar da wannan tsarkin na dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dar ku yadda wani ya kawo muku wani zance daban ku yadda ya lalace ne ya tambade yake neman abokan tambadewa ya halaka ne yake neman abokan halaka in Allah ya riba da ɗalibanmu ba in Allah ya yi idan yana tsaye a gabanta in yana magana sai a riga kallon wal wal wal sallallahu alaihi wasallam haka yake ga wuyan nan sambal sallallahu alaihi wasallam idan mun gada gada na fara ko farin fari kal an dan zizar wani jajajaja a ciki bakin baki kirin mai yawar tafuka mai yara hannu hissan wa ma'anan annabi Muhammad mai madaukakin kirji mai manyan madaukakan kafadu sallallahu alaihi wasallam an ce ko wani gashi daga kawan zuciyarsa zurr zuwa ainihin cibiyarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama idanuwan nan nasa yadda yake gani da su ta gaba haka yake gani da su ta baya أتم الركوع والسجود فإني أراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم منافقين إن أنا صلى ستي شوى سأبا من كان الله سأبا نما سن يوا دا كما سلما سي تشتو daga yau ku rika cika ruku'u ku rika cika sujada ni fa ina ganin ku ta bayan bayana ba sai na waiwai ba ina ganin duk abin da kai kai in ƙara ganin wannan abu ko baka yadda ba ko ku yadda ba ko waɗancan mutanen musu yadda ba sulasa da an faɗa abubuwansa ga sunan kala-kala to wannan yadda kuka da nan to haka kuma Allah ya yi masa wani irin lamari gaba-gabarsa da ayyukansa da dangantakarsa da komai nasa haka Allah subhanahu wataala ya rinka bin su gaba-gaba yana ƙara tabbatar da tsarkin su a Qur'ani ko biyo ne yace Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi wani irin yabo da ba ka da wata mashiga illa ka rika dan tsakuro irin wannan din kai ma ka ta maimaitawa yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan ainihin wani irin katan matsayi ne wani babban matsayi ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tsarkakewa ce daga Allah zuwa gare shi a wani wajen ya ce wa ma'arsanaka illa ka fatan linnati bashiran wa nazira ba ma aiko ka biya rasulallah sai zuwa mutane baki ɗaya halin kasancewa ka mai bishara ga wanda ya bi ka da samun alkhairi mai narko ga wanda ya ƙi ka da samun mugun makoma Allah ya tsare mu abu na uku Allah ya tsarkake ɗabi'ar manzan Allah sallar salama halayensa ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim an tsarkake ɗabi'unsa an tsarkake halayensa sallallahu alaihi wasallam abu na hudu zakka akalahu Allah ya tsarkake hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fadin sa ma balla sahibukum wa ma gawa ma balla sahibukum wa ma gawa wannan abokin naku wannan mutumin naku da kuke tare da shi ma dalla bai taba barin hanya ba bai taba kaucewa daidai ba kuma gaba bai taba bodewa ga barin abun gaskiya ba annabi Muhammad wannan daga Allah ne wannan tsarkakewar da kansa abu na biyar zakka basarahu ya tsarkake ganinsa da faɗin Allah subhanahu wataala ya ce ma za galbasar wa ma tsaga wannan idan naka wannan idan naka bai ketare iyaka ba bai kaucewa hanya ba duk abin da ya gani alkhairi yake gani an ko ya ga wani abu daidai ba an nuna man ne dan ya kauce dan ya hana sallallahu alaihi wasallam na shida zakka lisanahu Allah ya tsarkake harcen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa ma yantiqu anil hawa baya furici da zan zuciya baya furici da san zuciya saban da aka aiko da aka aiko shi da shi shi ma an tsarkake shi in huwa illa wahayun yuha da abin da kaji ya faɗa wahayi aka yi masa aka ci kuma ya faɗa sallallahu alaihi wasallam abu na takwas kenan na bakwai kenan abu na tara zakka zakka fadrahu Allah ya tsarkake kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alam nashrah laka sadrak ba mu ne muka yaye duwar damuwa a kirjinka ba ma'ana a zuciyarka ba sallallahu alaihi wasallam na tara zakka ummatahu ai Allah ya tsarkake al'ummar ma an tsarkake ta kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله kun kasance mabibiyar al'umma wadda aka fitar ga mutane kuna horo da kyakkyawan aiki kuma kuna hani gabarin mummunan aiki kuna imani da Allah wannan alkhairi ne babba kamar da aka faɗa zo do inda aka samu ainihin wani bawa to iya darajarsa iya girmansa iya girman mai gidansa iya girman mai gidansa to mu duk da kaskancinmu duk da karancinmu duk da rashin cikarmu duk da laifukanmu ubangidanmu dai manzan Allah annabi Muhammad shi ne ubangidanmu to da ka wannan dangantaka ta yi mana daɗi wallahi da yanzu muna can ana ana ana yin wani uba daidai ba mun gode wa Allah subhanahu wataala da wannan abu na goma Allah ya tsarkake iyalin gidansa innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirukum tatheera kadai Allah yana nufin fa ya tafiyar da kazanta gabarin ku ahlal bayti ya ku mutanen gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirukum tatheera kuma ya tsarkake ku tsarkakewa in aka ce ahlul bayti ana cewa ahlul bayti ana cewa ahlul bayti to abinda ake nufi da ahlul baiti ko ahlul baiti dan sune ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunfi uku din to zaka hado su kuma da ala ali ala aqil ala ja'far ala abbas waɗannan su bakwai din nan su ake cewa da su ahlul baiti ku ya hakuri shi ne wato lokacin da yazo dole ne mi wato a rika fadar abun baro baro dalla dalla inda rabo wani yana can wanda da aka dura masa izala an gane ko aka dura masa gubar izala inda rabo yana jin waɗannan sakonni sai ce kai to ai mu da du ai ba ai mu ba ga mana me a wajen maulidin ba sai mun ake wa kyake kurin ake yi da rawa na taba zuwa hotel kiriki yau yau shekara biyar kera na jin ko shida na je lacca an gayyace ni za a yi maulidi na zo na kama ainihin abubuwa na zuba na zuba na zuba suka zubu wallahi na zuba na zuba kuma suka zubu ta hajji sun bini matillahi da na gama na zauna aka yi tambayoyi na amsa na koma na zauna to sai ga wasu malaman a lokacin suka zo da na ce tun da ni na gama binni zan koma su sai aka kai mu wani ɗaki wani ofis aka kawo ɗan abinci aka kawo ɗan ruwan sha da ɗan lemo cewa mu ci to ina ina ciki na zauna ke sai ga Dr. Lawi dan cewa ce ku shike ne nace lafiya kalau muka zauna muka ci to muna cin abincin sai aka ce wai wani yaro daga ɗalibai ya zo yana son gani na zami wata magana na ce to fitowa zan yi ko ai maka izini kai ka shigo sai ce diya da aka ce sai da filayen ce shigo sai ya shigo muka zo muka zauna da ya zauna sai yake cewa alkatawalan tambayoyi ne da ni a wajenka na ce Allah sana son su yace ka sani na Allah da nace to yace malam waɗannan abubuwan da kai abubuwan nan da kai domin tun daga fitowa daga mota na ganka na auna ka har ka shigo wannan ɗaki na ganka na auna ka har na a kujera na ganka na auna ka duk mutanen da gogoyesa na ganka na auna ka har aka gabatar da kai ka fara jawabi ina jinka ina ganinka na kiyaye kana auna ka kuma ka aunu a ce alaga mata wannan dan Allah waɗannan abubuwan da kai a wajen maulidi shi su ake kira maulidi ko abin da muke kallo wasu suna ta burraɓaɓiya suna yawo a titi da abubuwa kala kala kala kala shine maulidi ko ko wanda kai din nan shine maulidi sai na ce eh gaskiya to ni dai a yadda na ciro a yadda na ciro a yadda na karɓo daga wajen malamanmu wannan yadda ka ɗin nan na yi shi ne maulidi wancan kuma ba a rawa ɗan adam da ɗan haka haka haka haka sau da a can za a yi daidai za a iya yin ba daidai ba mu ma ɗin za mu iya yi ba daidai ba amma dai wannan shi ne maulidi sai ce to malam maganar ita ce ya ce shi a alufuna ne na ce a kakkaɗin izala ne ke ya ce mahaifina ma alufuna ne na ce ɗan izala ne ke wallahi haka muka da shi ba sai na yi rantsuwa ba za ku yi dalilin ya sai haka muka da shi ya ce to in dai ko wannan ne maulidi yadda kai din nan wala malam ne mazar kai maulidi na san babana baya so baba ta bata so amma wata ba su ji irin yadda kai din nan ba shi yasa su ma ba sa so amma da mutum zai ji irin yadda kai din nan to ai ai bai san ma lokacin shi da zai hada maulidin ba ba haka muka yi wannan uwa da shi Allah ya da ikon zana kan lambar sa sai aka sace mun wayata kuma ainihin tabbata tun da dama kuma zuwan kenan mu kara haduwa ba saboda ka babu ita to Allah ya tsarkake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bangarori daban-daban ya tsarkake mutanen gidansa eh inna ma yuridu shaytan yuridu Allah inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera kadai Allah subhanahu wa ta'ala bayana nufin ku al-baiti waɗanda na faɗa na an je da na zana su ko yadda ainihin Allah yake nufi liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti yana nufin ya tafiye da duk wata kazanta da sallama wa yutahhirakum tatheera kuma ya tsarkace ku tsarkacewa kun ji na goma wa zakaya da hu bi qawli Allah ya tsarkake hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadin sa wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama saboda tsabar kafaita ta annabi Muhammad sallallahu alaihi saboda tsaba girma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu Allah ya ce shi yayi san karatun nan ne cewa hadisi kudusi na Bukhari cewa babu abun da Allah yake so bawa ya masa irin abin da yayi abin da ya farlanta masa Allah babu abin da yake so a bawa ya ganshi yayi abin da ya farlanta masa na sallah na azumi na zakka na haji na bin iyaye na kyauta wa mata ke kibi mijin ke kyauta mi ke mace babu abin da Allah yake so bawa yayi irin wannan sai kuma yace amma wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili bawa na ko ba zai gushe ba yana kusantar Allah yana neman kusanci da Allah yana neman kusanci da Allah an gane ko yana ta neman kusanci da Allah ta hanyar nafilfili nafilar la ilaha illallah nafilar istighfari nafilar salatin annabi nafilar karatun qur'ani nafilar zakka ayi sadaka nafilar haji aje a ƙara nafilar umra aje a ƙara nafilar nafilar nafilar dude babu abin da Allah yake so ai masa bayan na farilla to sai kuma ainihin neman kusanci da nafilfili to idan bawa ya naci a wajen yin nafilan nan na salloli na azumi na karatun Qur'ani na kyauta na zata zumunta na haƙƙin mata haƙƙin yaya duk yana kiyayewa to Allah ya ce in naga ka zama haka kai bawa duk bawan da ya zama haka Allah subhanahu wataala ya ce sai na zama kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha warjiluhu allati yamshi biha ai an gane ko wa in sa'alani wannan mutumin da ya roke ni wani abu sai kurum ai an gane ko da ya roke ni wani abu wuf kul shike nan zai ga wani abu ya faru su waɗannan mutanen irin wannan masu nacin na bibili su ne waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa rubba ash'asa agbara rubba ash'asa agbara da yawa ake samun wani mutum furfuru ya yi ƙura-ƙura buzu-buzu madufu'un bil abuwaɗi da ya shigo ƙofar mutane ce ke dala dala ku tabbata mu je dala dala ku tabbata mu je ne kaka nan in zai shiga wajen taro yar mana ba irin kwaki nawa ba ba kira ka ana ingize su sa su ingizu amma fa sun fi irin wannan da ya ingize sun miliyan dubu ɗari daraja a wajen Allah irin su da zai yi rantsuwa cewa wallahi nan da minti goma Allah zai yi ruwa yi zai yi zai su ne wannan khiyaru ibadillahi zaɓaɓɓun bayan Allah Allah zai na iza ru'u zikirallah waɗanda da an gansu sai a tunan Allah saboda haka ƴan uwa kada mai wasa mu ji irin waɗannan abubuwan lallai domin ƙara sabis ga zuciyarmu domin tsarkake zukatan ‘ya'yanmu da makusantanmu su san annabi Muhammad ba wasa ba ne. Saboda haka abu na goma sha biyu zakka ɗabi'ata hubin ra'afa Allah ya tsarkake ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayi war rahama da jinƙai. da faɗin salakar ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim karshen shine abun nema a cikin karatun bil mu'minina ra'ufun rahim ra'uf ar-ra'uf sunan Allah ne ar-rahim sunan Allah ne amma ya dauko su ya dora wa annabi Muhammad saboda shi ma ra'uf ne shi ma rahimu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tsarkake ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hada shi da ambatansa yana cewa rafa'na laka zikrak mun daukaka darajarka mun daukaka ambatanka ya rasulullah duk inda aka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sai ka ji ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka an daukaka ambatansa ko kun so ita ce tukulluma lamarinsa zuciya ita ce tukulluma lamarin dan adam shine annabi yake waye inna fil menene inna fil jasadi mudghatan a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salaha al jasadu kullu da ta gyaru gaba ɗayan jiki ya gyaru wa idza fasadat idan ta baci fasada al jasadu kullu gaba ɗayan jikin ya baci ala ko fadaka wahiyal qalbu ita ce zuciya idan zuciya ta gyaru ita ce take cewa ido yi daidai kuma sai yayi in zuciya ta gyaru ita take cewa kunne jarheri kuma sai ya ji karka zuciya ba zai ji ba harshe faɗi gaskiya sai ya faɗa hannu taba gaskiya karɓi gaskiya ba da gaskiya rubuta gaskiya sai ya yi ƙafa ki taka ki je wajen gaskiya sai ta je zakari da farji ku yi abin gaskiya sai sun yi ɗanwa wannan zuciyar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata taba yin ba daidai ba zuciya ta tsakakakkiya yana dan shekara hudu ko shida ne an yanka shi a zuciya an fitar da rabon shedan a ciki tiyata ce ta gaggawa aka yi masa har abokansa sun tafi suna faɗa wa ne wata zabiya an kashe danki an kashe danki Muhammadu ta garzo ta zo ta ga menene aka ce yana ya tashi tsaye an gama keta kirjin an ɗauko zuciyar an keta ta an wanke ta an cika ta da alheri saboda haka ainihin zuciyar ba komai a cikin ta sai alheri annabi Muhammad sallallahu kuma an yi irin haka din nan an ce ɗaya biyu uku so hudu aka yi aka kirjin annabi a fitar da rabon shaidan to ba shine yake warawa yake wada ba ma min nabi ba ma minkum min ahadith ma minkum min ahadi ba wani ɗaya daga cikin ku sai yana da ƙarini na mala'ika da ƙarini na shedan na aljani sai wani sahabi ya ce hatta anta ya rasulullahi ce hanni hanni sai dai ni Allah ya taimake ni na wa aljanan asalama ya musulunta fala ya amurni illa bi khairin ni baya umarta ta da yin wani uba daidai ba sai alkhairi ko ana karantawa da ni na aljanin aslamu aslamu wato ina kukuta daga sharrinsa ko da bai musulunta ba to baya iya umartatar da yin abin da ba daidai ba yaji manzon Allah sai sai sai haka ɗan uwa kada mu yi wasa kar mu yi wasa ku saurari wani abu wanda zai lalata imaninku ya lalata dangantakarku da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake su ko ina eh ma kaza bar fuadu mara'a wadaka dinahu min al-haraj wa dhiq ya tsarkake addinin sa addinin musulunci nan daga kunci da wahala da da da ainihin wato matsuwa ta wuce iyaka babu amma ja'ala alaikum fi dini min haraj ji Allah ba mu sanya ainihin kunci da damuwa a cikin zukatanku ko zakka mutaba'atahu ai idan yayi wani abu ma wato wani bishi to an tsarkake wannan bin ma zakka mutaba'atahu min kulli naqatin in ka bi manzon Allah shikenan ka cika ba wata waya tare da kai fala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala ba kalamarin yake ba wa rabbika na rantse da ubangijinka Allah ne yake rantsuwa da kansa kenan la yu'minuna wallahi mutane ba za su yi imani cikakke ba hatta yu hakimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun dora ka akan hukunci a abin da ya gudana tsakanin su na rashin fahimtar juna wannan ya ce eh wani ya ce a'a wani ya ce eh wani ya ce a'a wani ya ce haka yake wani ya ce ba haka yake ba to ku kai wa manzon Allah akai masa hukunci to in yayi hukuncin kuma sun malaye jidu fi anfusihim harajan sannan kasu kuskura su ji wata damuwa da wani kunci a cikin hukuncin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam mimma qadaita abin da kai hukunta ko yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa gaba ɗaya to shine zaman lafiya abu na goma sha takwas zakka a sahabahu Allah ya tsarkake abokan sama eh Allah ya tsarkake abokan sama shi yasa anan kokare da wani abu hadarin da wasu suke ciki kuma suke jefa wasu a cikin wannan hadarin dala ba ma ba wuce yana cewa abokin barawo barawo ne ba a kurike mun ko zama da madaukin kanwa ana cewa yana kawo farin kai ranar da ba ka da shi mai ba ka ba shi da shi shawarar ɗaya an jan san wannan ko yawwa to ɗan uwa idan aka kuskura yau wacan wani wani bai rikita anil mar'i la tas'al an gane ko cewa kakka tambayi abokin kakka tambayi danka ya yake ya yake tambayi abokinsa waye abokinsa waye abokinsa don kowane aboki yana naso yana ainihin ɗaukar ɗabi'ar abokinsa ko ya sani ko bai sani ba yanzu kana nan kana zama da dan izala kullun sai ka ji wata rana ka narkawa manya abin da ba daidai ba su kuma ana taba su luhumul awliya'i masmuma naman bayin Allah na kwarai kamar an sa marguba ne a jikinsa duk wanda ya shincina sai ya yi rashin lafiya man shammahu marida wanda ya sunsuna sai ya yi rashin lafiya muguwa wa man akalaha ko man akala wanda ya su ya ci kuwa mata sai ya mutu wallahi sai ya mutu saboda haka wallahi abokaina dan uwa samari ku dena zama da yin izala wallahi za su harbe ku za su harbe ku wallahi za su harbe ku ku dena zama da masu zagin sabon annabi muhammad za su harbe ku ba yi ba magana to to abin da nake nufi in aka ce wannan ayar za mu karanta barin karanta ta bana sai na yi taliki da bayar da karshe wasabiqun alawwaluna zakka ashabahu Allah ya tsarkake sahabbansa ko da kawo da fadin sa wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم wasabiqun al-awwaluna kaga murgayan nan na farko a musulunci minal muhajirina wal ansari daga masu kaura daga makka zuwa madina da kuma mutanen madina din wallazina tabi'u bi ihsani da waɗanda suka biyo su da kyautatawa to gaba ɗayan su radiyallahu anhum Allah ya dade su wa radu anhu sun ma sun yarda da Allah suna bin sa wa adda lahum jannatin Allah ya tanadar musu aljannatai tajri ta tala anharu wanda koran mu suke gudana a karkashin su to tajri ta tala anharu khalidin fiha in sun shiga ba za su fito ba za su fito ba zalikal fawzul azim kai wannan shine rabo mai girma to kun ji dai ba ba wani hadisi ne wanda za a ce ko bai inganta ba ko waye ko waye a'a alqur'ani ne yace sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina da yan Madinan Allah ya ce gaba ɗayan su radiyallahu anhu ya yi da su sun yi da shi da kai kuma ka zo ka ce wai banda Abubakar wai ka ce wai banda Umaru wai ka ce banda Aisha wai ka ce banda ka ce sai kai ta zakuri akwai kuma aina waye kai Allah ya ce kai ka ce a to idan aka ja ka a cikin zagin sabon manzon Allah saboda illar da aka yi maka illar da aka yi maka kana ganin cewa Allah ya hada annabi Muhammad sallallahu alaihi da wasu munanan
abokai kenan kaga ko ai kaga wancan sarki ya sauka kenan ya sauka kuma shine ni da na ji wani yana taba sahabbai to ba su yake so ba can saman yake so ayan ban tare ko yanwa in ka ji wani yana zagin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ba ba su yake nufi ba zai tsallaka ai duk mun fada anan kasar mun fada gabar da yamma ko da arewa ba dare ba rana duk mun fadi wannan wasu da ka saka dauko irin wannan munanan hanyoyin dan Allah ba su tabo annabin mu ma ayan taba saboda kuma na fatan Allah ya tsare mu Allah ya tsare ƴaƴan mu Allah ya mutunta rayuwar mu ya mutunta ya ƙara mutunta mana dan albarka alqur'ani albarkar sa sallallahu alaihi wa sallam dan wa wannan shine dan sakona muna fata Allah ya nuna mana lokacin mai zuwa Allah subhanahu wata'ala ya kawo magadan wannan makaranta da wannan jami'i ya kawo su masu yawan gaske masu yawan gaske masu yawan gaske sai albarka alqur'ani albarka shugaba ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah alhamdulillah yan uwa mun saurari mun saurari jawabi daga bakin mai gayya mai aiki wani irin jawabi wanda an ka ce za ka yi ta'aliki ma kuma sai ka kasa gane ta ina ma za ka kamo ta'alikin don jawabi ne wanda aka yi mana shi gaba-gaba dalla-dalla filla-filla mana gode wa Allah da ya mana wannan baiwa wato ‘yan uwa a takaitan takaicewa dai wannan jawabi yana nuna mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine cikakke dukkan wanda ba shi ba to na kasashe ne duk wanda ba shi ba naqifi ne ko manqufi ko mu'talli wani kuma latiful mafruq wal latiful majmu'u eh amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne sahihi ko ta ila shi sahihi ne babu wani guri da yake da illa shi yasa ake mana gyara ma ko a wajen saka maudu'ai na na na majalisi a irin maudu'ai na maulidi wani lokacin akan saka cewa an ba wai wani malami yayi magana akan sai kaji an ce wai akan kyawawan ɗabi'un manzon Allah to duk lokacin da aka ce wannan to to to kaga ai akwai opposite nasu kenan saboda haka kawai sai dai a ce mutum yayi magana akan ɗabi'un manzon Allah kawai domin da ka ambaci kyawawa to akwai opposite kenan an fahimta to kawai sai dai ka ce a yi magana a kan tabi'un manzan Allah duk wacce aka ɗauko mai kyau ce duk wacce aka ɗauko lafiyayya ce duk wacce aka ɗauko garanti ce saboda Allah ya ce in an bi ta shiriwa za a yi saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne cikakke ko ta ina duk inda ya shafa ta gurin ya cika kamar yadda muka ji a jawabin malam muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙare mana madadi da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƴan uwa zama fa akwai saura fa kamar yadda na faɗa muna da malamai fa ga gwani Abdul Basit ga gwani Yusuf Nabahani ga malam Ibrahim ga malam ga malam Kamalu duk kuma sannan a ƙarshe ga malam Shehu zai mana karatun haihuwa kuma saboda haka zama akwai saura za mu dan karanta kasida kaɗan sai kuma mu tafi jawaban gaba sari man wasalal gawani wa tazil zikra lagani sari man wasalal gawani wa tazil zikra lagani mako gaba sariman wasallal gawani wata zil zikira lagani sariman wasallal gawani wata zil zikira lagam warmi bil bidil hisani wasla maqtu madinani sariman wasallal gawani والملاهي والمغاني من كران أو مواني سارما وصل الغواني كل ذي ويك سراب وبهرما للمعاني سارما وصل الغواني ainaha in haqqa haqqin taliyan saba al-masani sariman waslal gawani bi sifati zati haqqan rutbatul laysat lisani sariman waslal gawani فهو مقتار البرايا قبل تكوين الكيان سارما وصل الغواني بارزت حضرت ماها قبل تكوين المكان سارما وصل الغواني وله دور وله أمر طويل قبل تقدير الزمان وصل الغواني إنني قبل البرايا هبو شغل الجنان سارما وصل الغواني فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني صارما وصل وهو أنفي وهو كنزي وأميني وأماني صارما وصل الغواني ورفيقي ودريقي وجوادي وفناني صارما وصل الغواني وربوئي وقصوري وخيرات الهفان وصل الغواني وهو بيئي وشرائي وهو حرفي وجناني وصل الغواني ليس لي غير المقفى ولذاك ما جناني صارما وصل الغواني لا ترى ذكر سواه في فؤادي ولساني صارما وصل الغواني إن أرى ذكر سواه غير لهو ومجاني صارما وصل الغواني وامتداهي لسواه ديف جن لا أراني صارما وصل الغواني إنني دولة حياتي رب أمن وأماني سارما وصل الغواني لاتساري بالمفتى ووعين وإياني سارما وصل الغواني ففؤادي مزرماني في جديد الهايماني سارما وصل الغواني وتغل ذكر وحبيبي مرشفاني وصفالي قدمهاني سارما وصل الغواني وهو الأبد وأيضا رمزه هاء التداني وصل الغواني وتذر الكرم وهو عين الإثم والحرف لتحقيق المعاني سارما وصل الغواني وحبيبي ومعاجم في تقاف وتداني صارما وصل الغواني وودائي ودوائي قد براني وشفاني صارما وصل الغواني ليته الوقت هباني وصله فهو كفاني صارما وصل الغواني جاء شوقي كل وقت في شديد الهيجان سالما وصل الغواني ذل نفسي وهواني مخرجي روض الجنان سالما وصل الغواني ما بقالي من بقائي من غرامي وحناني سالما وصل الغواني وزفيري وبكائي وأراني لا أراني صارما وصل الغواني لائمي فرفي لهائي قد جهاني ما جهاني وصل الغواني كم خليل قد جفاني لغرامي ورماني صارما وصل الغواني رب سنو كنت أرجو وصله ثم جفاني سارما وصل الغواني ونهاني ولهاني وشجاني ونفاني سارما وصل الغواني ليس لليوم خليل غير ما منك أتاني سارما وصل الغواني عين هذا قد قلاني أذلالي كل آلي سارما وصلا مزقوا جلدي جهارا أخرجوني من مكاني سارما وصلا لقواني دون ذنب غير أني هب داها في جناني صارما وصل القواني وأراني لست ألفا تائبا مر الأواني صارما وصل القواني ورأى لو مزقوني مو... ل... صارما وصل القواني لم ينالوا ما أرادوا قد مداذا وكفاني صارما وصل القواني علنوني جيرتي من ذكر من يتلو المثاني صارما وصل القواني رددوا لي ذكره هنا صفالي وهماني من وصل القواني واجزل وكفاني داهه بل أبالي من قلاني ظالما وصل الغواني واتذل وكفاني داهه بل لا أبالي من قلاني ظالما وصل الغواني وكفاني داهه بل لا أبالي من قلاني ظالما وصل الغواني lastu aksha kai da ada in wala jawra zamani sariwan waslal gawani fa makani min makani wa zamani fi makani sariman waslal gawani zikirar agani wa salatun wa salamun fi tasari fil awani sariman waslal gawani wa tazim min zawati zati takara na wadaha ma kafani sariman waslal gawani wa tazil zikra summa alim wa sahabi ma sarman waslal gawani sariman waslal gawani wa tazil zikra haka qadrihi wa miqdarihi alazim alhamdulillah bayan sauraron wannan abiyat wanda ba daban abubuwa ba akwai baitika wanda ya kamata a ɗan kwankwasa su to amma dai za mu gayyaci gwani abdulbasir na 'yan mintuna ya ɗan ya mana caji don shi ma mai cajin ne ya kware kuwa yadda ake kai waya a mata caji haka gwani yake jama'a caji alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ƴan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to gaskiya alal hakika ba dan an ayyana zan yi magana ba a ka'ida wannan jawabin da malam yayi an gama da abin da za a yi duk wani bangare da za a tabo malam ya tabo shi kuma wannan shine abin da ya kamata kuma wannan shi yake masala mana yake nuna mana yaya makarantar maulidi take muna godewa Allah subhanahu wataala da ya samu a cikin wannan zirin dan zabinsa da rahamarsa da ya so sai sa a can sai kuma bai haka bai samu ana kuma kai mai sauraro da kai mai kallo ka san kaga fuskar irin su malam a waje ka san wasa ba zai hada wannan ba tunda akwai hadisi mai cin Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar laysa minna man lam yarham sagirana wa la yuqir kabirana misali yanzu malam ni dai na san ya haura shekara 60 a duniya duk mutumin da ya shekara 40 wasa ya bashi barantana wanda ya huce hamsin ya huce sittin ya tafi saba'in da kasan wasa ba zai yi wannan ba kuma da maulidi wani abu ne wanda yake bai dace ba da ba za ka ga irin fuskar su malam ko jama'ar su a wajen ba don haka makarantar maulidi wata makaranta ce guda ɗaya wacce take samuwa a shekara ba wai dan kullum ba maulidin muke ba a'a shi wannan din munasaba ce ta cewar a irin wannan watan Allah ya kawo mana babbar kyautar da bai taɓa mana irin ta ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa kullum makarantun mu da majalisan mu in mun zauna faɗan ma'aikin Allah muke sallallahu alaihi wasallam amma menene hikimar mu taruwa irin wannan lokacin saboda munasaba azumi zai zo ai ta tafsirai ko ai ta tafsiri in an ce saboda me sai a ce saboda ai shahru ramadan allazi unzila fihi alquran haka yake aikin haji sai kaga in watan zulhijja ya kama gidajen rediyo duk inda ka kama labbaik Allahumma zuwa ƙarshe ana ta shirye-shiryen ya za a yi aikin haji a yi a gama lafiya to yanzu sai a ce kuma watan maulidi shi ya zo ba abin da aka yi a ciki bayan kuma shi ne shugaban watanni baki ɗaya to don haka ƙari akan haka ko kuma abin da suke faɗa cewar ba ma yi daga shekara sai shekara wannan wani zance ne nasu can amma mu kullum mun san a cikin mawallin shi dazu dazu na masu zan yi maganan nan ba muna zaune haka sai akwai dan waye kawo katin gayyata akan kullu muna karatu haka na Qur'ani sai nake cewa da nake ce musu kun ga yanzu nace ba dan abin mutanen da suke hange hange ba shi da wanda yake maulidi da wanda baya yi in dai kana karanta alqur'ani dole maulidi kake yi dole a daidai lokacin muna karanta fadin Allah wa qalu muhammad ta tina bihi minayatin li tasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna alaihim at-tufana wal zarada wal qummal wad dafadi zuwa karshe yanzu wannan ba labari Allah yake ba ma'aikin Allah na annabi Musa ba in mun zo na gurin maulidi me muke karanta ba labaran annabi Muhammad muke karanta kuma yanzu malam ya ja mana kullun naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka duka Allah ya nemi ma'aikin Allah ne dan ya kwantar masa da hankali ya samo wa da zuciyarsa nutsuwa wancan ya masa ba daidai ba wancan ya masa daidai wancan ya faranta masa wancan ya bakanta masa sai Allah ya kawo wani labari wanda zai rarrashe shi akan wayannan abubuwan wannan labaran su ake cewa maulidi su ne yanzu din nan gashi su ake karantawa kuma su ne kullum muke karantawa da yanzu gashi muna jin daɗi karfe ɗaya yanzu da wani abu fa gashi yara ƙananu basi bacci ba manya duk basi ba in zama muka yi muna faɗa abin da ranmu yake so waye zai zauna yana saurara a abinda zuciyarmu take kauna ce shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bangare na farko kenan maulidi ba buƙatar sai an kawo wani hujja duk ayar da ka sani a alqur'ani ko ilimin ka ya kai gurin ko bai kai ba musulmi dai dole sai ya karanta qur'ani to dole wannan ayar ta ne maka wani bayani ne na ma'aikin Allah ko bayanin girman sa ko bayanin alƙadarinsa ko kuma bayanin ka kiyaye darajarsa da mutuncinsa ka kula da ita wannan shine kaida dan haka da wanda yazo da wanda bai zo ba da wanda ya jiyo da wanda bai jiyo ba da wanda ya dada da zama mala ya faɗa yace ko ka yadda ko karka yadda ni ma nace ko su yadda ko karfi yadda an musu kuma muna nan mu ne musu insha Allah rabbul alamin dan haka Allah ya saka da alkhairi kuma akwai wata gaba guda daya ko biyu da nake ganin ya kamata shi malantin da dattijo ne mu ƴan yara mu ne daidai da kalmomin da zamu iya faɗa musu su yi daidai da su shi karatu har kullum an yi shi an yi shi in ba a yi shi ba ba a yi shi ba akramakumullah hadisin inna abiyo abaka misali a kaddara ya inganta a kaddara duk abin da suke faɗa sun faɗa yayi takadiri fasidi akramakumullah kalmar abu a larabci dama kawai tana nufin iya mahaifi ba zai yiwu ba al-imamu suyudi yayi wani littafi masalikul hunafa fi walidayil mustafa sallallahu alaihi wasallam ina bin sa wani lokaci haka ina karanta al'amuran da yadda yayi da tsare-tsaren in dai mutun yana da rabon shari'a in dai mutun yana da rabon shari'a yaji irin wannan abubuwan da kuke faɗa mana har kullun akran kullu ai babu ta yadda za a yi ya alakanta irin wannan kalmomin da suke faɗa ga magabatan mayakin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a cikin karanta yana kawo misali yake cewa su ahlul fatrati da malam ya mana bayani dazu ya bada misali yace kamar daga tsakanin annabi Isma'il shine balarabi annabi da aka aika shi zuwa jazirar Laraba har zuwa annabi Muhammadu ba wani annabi da Allah ya aika shi jazirar Laraba duk wannan takin babu wani annabi da aka aika wayanda duk suka bautawa Allah a wannan lokacin ko suka yi abin da suka yi shikenan ruwa ta sha saboda ba wanda aka turo musu na daya sai ya bada misali nabi yace kuma annabi Isa tun da ya tafi ya koma yanzu malai faɗa mana shekara 571 tsakaninsu da mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi da ya zo wanda za a ce gashi ya zo ya isar da sakon Allah mutanen nan ba su karɓa sun bu ba sai Allah ya musu azaba ba yadda aka yi haka ta faru to shi kuma ubangiji ya riga ya sa ka'idan nan ta wa makun namu azibina hatta na ba'atha rasulan kuma idan ya tabbata hadisin ya inganta akan kullu ni dai abinda muke kuke karanta mana shine hadisi duk ingancin sa indai an samu ayar da ta ci karo da shi ai ba aiki da wannan hadisin to in ka lissafa ayoyi sai ka samu aya wajen 15 wacce ta karyata wannan hadisin وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وما كان ربك مولك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه حركة في an ayatina su al'azabi ma kanu yasdifuna duka wayannan ayoyin suna ƙaryata wannan hadisi in ya ma tabbata in ya tabbata duka a ce ya tabbatan to wayannan ayoyin a ce babu su guda ɗaya aka samu ta tashi wannan hadisin daga yake sannan kuma shi lafazin abu a larabci tunda harkar larabci muke yi lafazin abu lafazin mushtarak malam bashir ai an yi al-ishrakul lafzi ko an yi at-tadad sannan an yi irin wayannan abubuwan a ƙur'ani ma Allah ya yi amfani da lafazin abu da ma'anoni sun kai hudu abu yana nufin mahaifi na kai tsaye faɗin Allah ummihi wa abihi kaga mahaifi na kai tsaye wanda ya haife ka Allah ya yi amfani da lafazin abu yana nufin kaka millata abikum ibrahim huwa sammakum al-musliwa wa jahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin millata abikum ibrahim abikum annabi ibrahim babanmu ne yanzu daga nan zuwa kaina zuwa annabi Ibrahim uba nawa za a tara amma me Allah ya ce yace huwajtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin millata abikum Ibrahim tafarkin babanku annabi Ibrahim annabi Ibrahim bai haife ni ba kakan kakan kakan can can can can sannan a samu annabi Ibrahim din sannan wani gurin yana nufin dan uwan mahaifi misali lokacin da annabi Ibrahim yake tambaya ƴaƴansa iz qala libanihi ma ta'buduna min ba'di me suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa sannan yace wa isma'ila ilahan abin nan wa ishaqa ne ma iya wa ishaqa ne tsaya ilahan wahida to annabi isma'ilu ba shine ba annabi ishaqu ba shine mahaifin annabi yaqubu ba to kuma sai ya fara faɗa wa isma'ila sannan yace wa ishaqa kaga dan uwan mahaifi yake nufi ko sannan a wani gurin ubangiji ya amfani da kalmar abu tana nufin ‘yar uwar mahaifiya, ɗan uwan mahaifiya shi ne khalu kenan ko akan kula alkhal kenan. Misali wa rafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada na annabi Yusufa. Annabi Yusufa kowa ya tabbatar san da ya zama sarkin Misr mahaifiyar shi ta rasu. Da ya ɗauko nan ya hau gadon mulki yana zaune nan ya sa mahaifinsa sai aka ce ya ɗauko waihi wace ce ɗayar ‘yar uwan mahaifiyarsa ake nufi. in kuma mahaifiyarsa ce ta so ta aka yi daga kabari ta zo aka sa ta a gurin ko kuma ya aka yi to don haka abin da ya kamata da Allah a dinga bin malamai ana saurara abin da suke faɗa dangane da nassoshi na alkur'ani da nassoshi na hadisi in ka karanta baka gane ba tambayi masana su sanar da kai ya abin yake in suka yi maka bayani sai ka kubuta a wajen Allah ka kubuta a duniya ka kubuta a lahira sannan idan Allah ya bari haka ta faru da mahaifin mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam a'azana Allah wa a'azahum wa ajarana wa ajarana jami'a to ai sai na rasulullahi bai zama Muhammad ba ai indai Allah ya bar haka ta faru to ai bai zama Muhammad din ba Allah shi yace ya sa masa suna Muhammad me ake nufi da Muhammad Muhammad wanda shine wanda ko ta ina matsala ba za ta zo masa ba huwa allazi la yatadarraqu ilayhi dhammun ko ta ina ba ta inda zaka same shi da cikas kowanne na in ka daga mu a cikinmu nan in ana faɗa ce a mahaifinsa mutumin kirki ne kakansa a babansa waye can sai ka ji akwai wani dan uwansa a akwai wani dan uwan babansa ko akwai wani dan uwan babansa kaza yake in an faɗa sai ka dan yi sunkuyar da kai saboda abun kunya ne amma shi ma'aikin Allah duk ta inda zaka biyo tun daga kansa har zuwa kan Annabi Adamu yanzu ma ga makaranta mana ya janyo mana hadisi da isnadin sa cewar ma'aikin Allah yana faɗa cewar ni dinnan Allah ya sanya ni a cikin mahaifa da tsatso na waɗanda suke mutanen kirki wata banna ko wata tsiya ta jahiliya ba ta shafe ni ba to kuma da Allah ya gama wannan ga wata kallo baka fisajidina an janyo mai sayyidina Abdullahi dan Abbas ya faɗa dangane da wannan fisajidina tana nufin iyaye da kakanni har zuwa kan Annabi Adamu sajidina ne masu yin sujada ne kai kuma yanzu kawai ka zo saboda wasu lafuza da kake ganin sun maka daidai ka zo ka dinga danganta abin da bai kamata ba to wannan dai ba abu ne mai kyau ba kuma muna kai karasu wajen Allah da amma kuma ba za mu dina ba wayanda duk suka yi wannan sun bata mana rai kuma sun bakanta mana rai sun samu kuma a damuwar da ba za mu fita daga cikin ta ba sai dai mu addu'ar idan da raban shari'a tare da su Allah ya shirye su in ko ba za su shiri ba Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su irin wayannan majalisai kuma Allah ya kara mana irin su akan Allah Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya ja kwana akwai wani abu da ya burge ni malam dazu yanzu nan da kuka zo ku ga muna magana ana ta nishadi ba wata kasida ce dazu na ga malam ya dora ta akan shafin sa sai nake ce masa kan kula ta kasida na gani ta haɗe komai da komai irin ta ta hani'ar maulidi ce yake cewa hani'an li kulli al-ashiqina jami'ihim hani'an li ushaqin nabi muhammadi ushariku kullan fi sururi bi ahmadin in ba haka ne ko aka kula eh u'azzil ladhi bil aksi nahwa muhammadi wannan wannan wannan kasida ta yi ce wallahi wata daliya ce masha Allah ina taya yan uwa murna masu ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam baki ɗayan su da zuwan watan su shine watan farin cikin su to abin da ya burge ni shine ushariku kullan duka duk sunfin mutane ma haka ya kace duka nau'in da zaka iya tunowa sun yi tarayya a cikin yin maulidi haka ya dinga kiran sunan su hani alliqur ra'il qurani kitabi na ko kitabihim kamar haka hani alliqur ra'il hadith al mumajjadi hani alli wa ai hani alli haddasa hani allihur rasin hani alli to Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya Allah kuma ya ja kwana al'amura da ake tayi na addini da nusar da al'umma Allah Ubangiji ya ƙara goyon baya baya kuma Allah ya ƙarfafe ta har da mata masu dafa dafe da masu rabawa masu raba simaɗi a wajen taron da masu zama su saurara da masu farin ciki da masu waye da masu waye gaba ɗaya to Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara goyon baya kuma babban abin da nake kira Malam Bashir ƙalubale wannan abubuwan da Malam yake a duk yadda za a yi ƙoƙarin a samar da su Malam na san shi na da rubuce-rubuce an fufutar wasu sun shi shiga hannaye amma a yi ƙoƙari a dinga wanzu a su ba za mu san muhimmancin haka ba sai wani lokaci nan gaba kwarai da gaske kwarai da gaske amma wannan ba karamar daraja bace kuma ba karamar kyauta bace muhimmiya Allah ya yi ta komai ni in naga harkar karatu tana burge ni amma in na ganta a dattijo na fa hango girman Allah da yawa in naga dattijo saboda to ai ayatu ne min ayatul lahi wannan rigingimin rayuwa mu kanmu da suka hawo kanmu muna jin da kyar zamu kwace kuma ka ga dattijan da ya haife ka yi jika da kai yayi yayi yayi zuwa ƙarshe lafiya kalau hadda mai kyau karatu ana janyo nususu lafiya kalau ba matsala ai ka san in ba da ina ya tullahi ba haka ba za ta yi ba dan haka muna gode Allah subhanahu wataala wannan zama Allah ya karbe shi sauran zaman da duk za a gabatar da sauran majalisai duka da ake gabatarwa Allah ya karba Allah ya maimaita mana Allah ya kai wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zaman Allah kuma ya haɗa mu da shi tun daga duniya har lahira Allah ya tashe mu a tutarsa Allah kuma ya samu gama lafiya kullu amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam gwani abdul basir wanda wanda bai san gwani ba to a yan yan takaitaccen mintunan nan ma dai yanzu ya gane wane ne yayi magana amma kuma dama in dai anan ne a kusan gwani ma'ruf ne insha Allah a wajen kowa to alhamdulillah jama'a kun ji irin kalaman da suka fito daga baki ne albarka baki wanda ya riga ya saba da karatun alkur'ani kuma yake kan shi tsakanin sabawar dare da rana gabaki ɗaya babu sassautawa muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara riko da wannan ni'ima da yayi kyauta da ita to a cikin jawaban a cikin jawaban gwani na dan na tsinci wata nukuta wanda yake ƙara haska mana wato yana daga babban matsala da take addabar da yawa daga cikin jama'a musamman wa'inda kuma sun dage sun rintse da Allah su malamai ne sun dage sun rintse da Allah su malamai ne rashin sanin larabci kuma da yawan da ko unkula da malaman larabci wa'inda za su dinga fahimtar da mutane inda aka dosa yanzu kuna jin gwani kai tsaye da kansu da ka kawai ba tare da wasu dubu-dubu ba ya kawo mana gurare a cikin alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmar abu amma akan ba akan ba akan uba haƙiƙi ba bal akan uba majazi to wannan da yawa da yawa daga cikin wanda suke cewa su malamai ne gwani akwai bukatar akai sojan da wajen da Ahmad ko ya zama professor Ahmad yanzu eh suna akwai bukatar akwai akai su domin a fahimtar da su su attababu a fahimtar da su su su al-ishtirak a karantar da su har da wani menene ma abuwa su da barakanta menene gonar kalmomi busanar kalimata ne ko menene abubuwan dai suna nan in kan kwakwasa bangaren larabci za ka ji tun wajen shekara wajen shekara goma da ta wuce malam gashi a zaune Allah ya kara masa lafiya ya bani wani littafi alujuhu wan nazair alujuhu wan nazair in kana bin sa zaka ga eh ba na soyi din bane na garyani malam ya bani idan kana bin sa zaka ga kalma daya kalma daya amma sai malamin ya ce maka Allah madaukakin sarki yayi amfani da ita a gurare 15 a cikin alkurani ya yi amfani da ita a gurare goma a cikin alkurani ya yi amfani da ita a guri takwas a cikin alkurani kuma idi ya kawo maka su a ko'ina kuma za ka ji bambancinta in ka ɗauki waccan fasar ta can ka ɗora a kan can ba za ta yi ba to amma mutum ne ko bari da biba bai gama ba bari da biban nan bai gama ta ba eh ballantana ka zo maganar suna hau babu bari da biban nan ma bai santa ba dan ligar na dake na bi hadin nan da yake yawa a hannun yan uwa bai san shi ba babu babu tusa masa bakin ake da karfin tsiya amma sai ya hau kan mambari ya kama kalma daya ya yi mata fasara ya ce kuma billahi allazi ba wata fasara sai wannan kuma dama wanda suke gaban shi sufahaul ahlami ne eh sufahaul ahlami ne masu wawan hankali huda sa'ul asnani ne masu kananan shekaru kuma an ɗan riga an ɗora su akan ba wani mai girma sai wannan wanda yake musu magana Allah su yi ga duk abin da ya kwakuso ya tusa musu su gunsa su shaƙa su tafi a ita bala'i da su shi yasa gabaki ɗaya aka aka aka birkita lissafin mutane amma in banda wannan wa ma za ka gaya wannan zancen ya yana yana sauraron ka wa za ka yi mai wannan zancen akan mahaifan ma'aiki ya ma tsaya yana sauraron ka saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah ya kiyaye ƴan uwa wanda suka yi nesa da makaranta Allah ya kiyaye su daga kamuwa da wannan bala'i da yake ta watsuwa a cikin mutane Allah ya kawo mana wannan daukin alfarma shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan gwani Abdul Basir to zamu gabatar da akwai na'ibin masallaci na can kofar wato na'ibin malam za mu gabatar da shi shi ma malam ibrahim ya dan tofa mana albarkacin bakinsa yan kalmomi haka
Thank you. yanwa salamu alaikum wa rahmatullahi ala barkatu turko muna fara gode Allah a madaukakin sarki da ya samar da mu ya ba mu lafiya ya ba mu dama ta halatta wannan guri mai albarka fatanmu da muke yi Allah ya kara taimaka mana ya samu ɗore kan wannan sha'ani Allah kuma ya kashe kan wannan sha'ani yanwa an yi bayanai iyaka bayanai an kakkamo ayoyi tabarkalla da neman arziki da neman albarka na ayoyin da hadisai kuma ma dai akan haka muke an an ji an maimaita ta aya da ba an karanta ta yanzu an maimaita katun ne ya kawo wannan amma dai zance kan makin Allah sallallahu salama zance ne wata komai fadin gaske wa kishin gaske bawa sai abin da zai iya yi abin ne ma dai kurin ba dan Allah dan makin Allah bawa yayi dan a faɗe shi ko dan a yabe shi ko dan a ba labarinsa ko idan in ba ya dan ya samu riba amma komai za ka san mashin Allah ka nemi Allah taimaka baka ya baka mai baka dan Allah dan mashin Allah sai a samu sakamako yan wa ga aya nan dai muna yawan karanta ta Allah ya gaya mana cewa mafi yawanci a Allah ya ce kun tokar ummatin ku dinnan al'umma makin Allah ku ne farkon al'umma wayanda ku ku ne Allah ya fito da ku dan me dai ya zamanto kuna yawan umarni aikata alkhairi hani aikata mummuna wannan kadai sababin da yasa aka yi ni aka yi al'umma musulmi dan bawa ya zamanto ya dage ya saba ya saba wasu da yawan karanta alheri sawa alheri da kuma cewa bawa ya kauce kare mummuna wannan kadai hadafin na Allah da ya sanya yayin mu sai mu gode masa yayin mu ne dan wannan bukatar Fatima Allah ta maka mana mana baiwa mu kamanta abinda Allah ya sa yayi mu domin wannan banda ne wala musulmi abinda Allah tabaraka ta'ala nuna mana kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam awwa ne ba saiwa ga wata aya na muka karantawa suratul ahqaf wa ma ramaita idza baita ainihin ya isa in gane musulmi ya isa gane cewa Allah rukin sarki ya ce ma'aiki da ya jiba nan ba ba shi ne ya jiba ba ya yi jiba Allah ke gama ba fa shi ne ya jifan ba Allah shi ne ya jiba kai ka san gano fahimto binciko rungumo nanuko sabawa da wannan zancen da Allah ya yi mana don mu yi shi ma'aiki ba shi jika ba ya jifa ba Allah shi ne jifa don ya nuna min nuna baka cewa bakin Allah nan ba babu sama da shi to an shine yace ba kuma shine ba Allah shine gifan wannan kada ya yi san wa ko ba kan to ta bawa bawa ya gane cewa lalle babu shakka ma'aikin nan shine abin nema shine abin runguma kuma shine abin sabawa sawa a zuciya ana soyayya babu soyayya da tabbati bawa ya zamanto ya so makin Allah ko me zaka so in ba Allah ba ka sani ba soyayya ce wadda za ta manto ba ta baka fa'ida ba ba ta baka sakamako ba mai kyau wanda ake ne ba fatin mu Allah ya taimaka mana ya samu samu sakamakon Allah tun tunki dan mu samu mu dace aya na gaya mana alman sarara ka sarraka makin Allah tabaraka ta'ala ya fa sani dama ya sani ya kara sani babu wanda ya sa zuciyarsa ko gidansa ya zamanto yayi wasai yayi sumul babu rikici babu hayaniya da abin da mai zai fara haka yake domin me ga abin da Allah ta akai masa tan yaushe tan tan tan tan tan tan tan tan tan haka ya sanya babu wani abu wanda yake mai hayaniya mai darkaniya mai kama kame komai na mashin Allah sun zuciyarsa a rijiyansa abu ne wanda yake abin nema abu ne wanda yake abin asaba da shi abu ne wanda yake ya kamata bawa ya rinka yawan sauraronsa har tun bai gane ba har ya gane aya da gara gaya mana wala fa ana laka zikiraka babu wanda Allah daga wato kusantansa ya kemba bashi ya mutunta shi ya kimanta shi irin Allah tabaraka ta'ala an san mashin Allah wa san da bayi mashin Allah Allah ce san da shi kai ma kake ba kake ba Allah ce muka mana ya zamanto mun mutu akan wannan sha'ani muna fata Allah taimaka mana aya da gara gaya mana ta daga za ku musulmi min anfusukum ku al'umma musulmi ku sani ba maiki ya zo Allah ne ya kama da shi ne yasa ya kama da shi dan ya zamanto ya zamanto wato ku azizin alayhi ya zamanto ya kakkare ya tattoshe ya mamma ya harana ya kakkare wanda ya kamata ya kare wajen neman abin karewa shine sharka shi ne sharka azin alayhi Allah barakin sarki tabaraka ta'ala azin alayhi abu ne mai girman gaske mai dau mai muhimmancin gaske ya zamanto bawa mutane sun zamanto suna sawa al'umma ya zamanto sun samu damuwa sun samu rikici kan Allah don musulmi ya samu abin da yake mafarkata da hankali mai sanya nutsuwa mai sanya zaman lafiya mai sanya kwanciyar hankali muna fatan Allah ya taimaka mana mu samu wannan abin da Allah tabaraka ta'ala ya ba makin Allah shi ya kara mana bayar da shi yan gwaban da wannan wata aya na gaya mana cikin Qur'ani cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu hadda yanzu aka yin sura cewa bayi musulmi sani in dai mahaifanku sun zamanto kwamfazansu kan makin Allah a kumfadi matanku kwamfazansu kan makin Allah kumfadi wato ku iyayenku kwamfazansu kan makin Allah kumfadi so ake baya zamanto ya fifita komai komai da komai maki ce fi so ana kawo abin daban abin so kyale shi a je shi gefe so makin Allah in ka soma can Allah ka fifita shi to ka samu abin nema ka samu abin rabo ɗan uwanka ba rawanka da su kan soyayya fifita shi bayan haka kuma kasuwanci da ake yi kare ya zamanto ka bibita kasuwancin ka akan makin Allah komai ya zamanto ka bibita makin Allah shine abin su a gurin ka ba ne ko dangi duk yare su ne ka bibita babu shi Allah kuren shi ne sama da makin Allah haka ake so ba ya zamanto yayi kada ya zamanto ya bibita wani abin daban kan makin Allah bibita shi mutunta shi kimanta shi sai ka samu abin da ya kamata ka samu gurin Allah tafi sauki na alfara na baiwa na kyauta na rahama da jin kai yan wa kawo kasan wani aya gaba da yanta sai zaman to ne lokaci sai ya bayi masu tawarina sai mun afuwa in siya iyaka nan gurin wata aya na gaya mana qur'ani ne cewa bayi su kasance wala sofa yi duka da buka fitar da da sannu Allah zai rinka baka sai ta baka sai ta baka sai ta baka har ma'aiki sai ya ji abin da Allah ya bashi ya yi masa yadda yake so ya gamsar da shi in ba Allah ba wa zai ba ba wa abin da yake so har yanzu ya gamsu sai Allah kadai in ba shi ba ba ya ba ba wa abin da yake so iyaka hakuri masa bukatarsa in ba Allah ba shi zai mana wannan fatan azikin wannan mai arziki madrasul lahi ya kare mana arziki ya kare mana albarka ya wadata mu ya ba mu alkhairai da muke fatan ya ba mu dama ba mai ba da alheri in ba Allah ba su kan sarki wata yana gaya mana wa ma arsalaka illa ka fatan lillahi bashirin waziran Allah ya ce mun aiko ka ba kuta kuta sai dan ya zamanto kai mai gargadi ne da bayi kaucewa abin da bayi da kyau su jawo su nanuko su saba da abin da ke kyau bashirin waziran bakin Allah ya masa baiwa bashirin ne shi ya yi bayi bishara ku so makin Allah me yace ayi ku yi shi me yace ayi ku yi shi wannan zirin me ma yake shi a bari yana shi ba barkala a barkala bari in kamar abin da yake shi a bari ka kama hanya ta tsira in kuma kana nake ka saba yin abin da yake shi ayi ka na nake alkhairi in Allah ya taimake mu din alkhairi shine mai mutu alkhairi wanda kuma Allah ne yake mutu alkhairi ya samu abin nema kuma ya samu abin da ya kamata ya samu wani hadisi na gaya mana cewa ya makin alan nan alar rahamatu almudatu shi din nan da kuke gani ya makin alan nan ni fa yi ne rahama gaba ɗayanta almudatu da Allah yi ne rahama ba rike waye ba a almudatu ya ba din mai faɗan la ila illa billahi in kaga ba kama ba ba ka faɗa in ba kama ba ba gane ba in ba kama ba baka bi ba kana bi ka samu abin nema wurin rayuwarka wurin ainihin Allah da wata rara muna fatan Allah ka rai mana bira mu kanka ne mu rirrike mu rungume san makin Allah mi tai mi tai mi tai babu bari har sai ba ya yi jakabari sannan sai ya kyale fatan Allah ta mu dace Allah na gaya mana annabiyu auladil mu'minina kadiba annabi aula aula waye bi kowa waye bi komai banda Allah annabiyu alhamdulillah lafiya gashin kuma bashir annabiyu annabin nan fa da ka sani na sani muka sani ake ambatansa a fili ake ambatansa a lungu ake ambatansa a ko'ina a ko'ina shi ya fi aula ya fi kowa ya fi komai aula ya fi kowa ya fi komai me ya kamace ne me ya kamace mu mu rirrike shi mu kankame shi mu rungume shi an ce yayi kaza yi yayi kaza yi yayi kaza yi kar bawa ya kalli wahala abin da aka maki Allah yayi wannan shine yin nasa abin nema shine abin rahama shine abin jin kai in bayi sun saba da abin da suna yin abin da ma yake yayi to sun kama hanya fatanmu Allah ya ga taimaka mana mu kakkama hanyoyi in mun kama mu rike su in mun rike mitai mitai mitai kar mu bari wata yana ga mana ko ko in ce wato ko she bara yana ga mana ko ya sakar ilahu nasan li sa'idin fa inna su adahu li sa'idin alamma ga take wa idza zakara lahu nasar idan Allah barkin sarki dama shi ne ya hore bayi abin da ya so in ya hore mana wato kunisa irin wani bawa irin wannan bawa wanda babu kamar sa wanda kowa yake neman ya same shi kowa yake neman ya samu rahamarsa kowa yake neman ya samu cetonsa in dai Allah ya baka bawa baiwa da wannan bawan abin neman nan abin runguma nan abin neman a saba da shi abin jawo sunansa abin sassanya sunayensa dan neman ceto dan neman rahama dan neman jin kai in dai Allah ya bayyana ya bayan wannan bawa annabi Muhammad kenan lita irin ya ba mu shi la unasu ga hinka mu yawan mutane ko yawan su maiki ya isa ya gamsar da su dama wani ne gamsar ba maiki ba ai shi ne gamsar ba wani ba ka wani abu zai gamsar da kai babu wani ne bayarwa maiki ne me yasa Allah ya babbashi ya babbashi kuma ya ce babbayar kuma haka yake ta yi yake ta yi yake ta yi to saboda haka dai sai bari na ga man cewa in dai Allah ya ba wa bayi duk yawan su so mun na kin Allah to in sun samu wannan to su ma ba sani cewa su ma mabuta ne mutane ne wayanda za a jawo su a nemi yafiya za a nemi arziki dan ne dan su rike mashin Allah eh mana inda kana san Allah ya maka abu ka maka ne ba naka bane ba kama abu da yana ya ishe ka in ka kamo wani da ya kama aiki kai daidai amma in da ya kama aiki ka kama komai ka kama komai din bai san bukatar sa duk wahalar ta duk yawan ta duk kunci da ake ciki ka kama mashin Allah an rike shi an yi tantansa a nemi yafiyarsa a nemi sauƙinsa ana nema kuma zai yi fatan mu Allah ya kare mana baiwa dan baiwa ce sai wanda Allah ya so yake yi wa in Allah bai so ba sai kyale ka kai ta kama kame ko kai ta haura haure kama kame ne in dai ba zai kama wani ba makin Allah ba to bai san ne bai kama kin Allah ba bai kama kun wanda ya kama shi ba a ya zama kama kame in za a kama kama kin Allah in kuma sai ka biya ta gurin wani to biya gurin wanda ya kama aiki sai ya kamo shi in ba ya yi wannan ana fatan zai samu dacewa kuma zai samu bakatu su biya alkhairi wata yana gaya mana ba ma kana Allah li azibam wa anta fi wannan kada ya isa ni in kara ganiya ya isa bayi musulmi an wasu kara ganiya sam sam sam ba ma kana Allah Allah tabaraka ta'ala bai kasance zai bai bayi matsala ba zai ba su matsala ba bayan ko sannan ma'aiki ga shiga su sabai ne ga shiga su ya da wani abu sami su daɗe ai bai same su ba don me sun rirrike sun rungume sun nanike wasu kan nanike abin nema abin rahama abin yafiya ko sun rike shi shi yasa Allah yake ga mana cewa wa ma kana Allah li azba wa anta fi in dai kai annabi Muhammadu ka cikin wayannan musulman nan ma abu ta faɗa la ilaha illallah ya zama jiki ya zama tsoka tare da su kana cikin su Allah ya musu azaba a ina Allah bai musu ba me yasa bai musu ba arzikin kana cikin su wa ma kana azba wa yusrifuna balle ma balle ma da ba ki kuna tare shi arzikinsa ba za a yi musu ba har ma a ce sun kakkara da yawan istighfari mun riga mun sani dai ma'aiki ana son sa iyaka so wanda suke son sa Allah ya taimaka mana ya zamanto mun daddace wani soyayyen na tasa istighfari mu tayin sa mu tayin sa muna yin san Allah ya ba mu dama zai yi mana jin kai zai mana yafiya wata aya na gaya mana tun Qur'ani ne fa imara mutumin Allah lin talahu ke mana nazalau sauki ki kama abulla sassauci na makin Allah ke sanya ya zamanto wa yara mutumin lailin talawun in dai kana cikin su sun saba da alkhairi sun saba da kyakkyawa sun saba da yafiya sun saba da afuwa me yasa suka saba zama da kai zama da kai suna kakkallon da kake yi me yasa suke suke kalsa kallo ya domin dan su gaggane dan su aikata da kuma su saba in dai mahaifi kana nan tare da su laita lahum to za su samu abin da ya kawai samu na alkhairi domin me domin suna sa ido ya zamanto sun yi irin abin da ma'aiki ke yi kuma sun sun saba don ya zamanto sun samu biyan bukata muna fatan Allah tabaraka ta'ala ya taimaka mana ya mana rahama ya ba mu jin kai don ya zamanto mun samu dacewa wata yin hadisi a gaya mana cewa inna fil jasadi mudghatan a jiki akwai tsoka in ne ta gyaru tsokan nan sai jiki ya gyaru amma ka samu matsala Allah kiyaye mu ya take ta mana ta baci jiki ya baci ya ta gyaru in ba zai magana ya san me zai fada ya san me zai fada ya bincika ya gano dance nan yayi shi alkhairi ne a kansa alkhairi ne kan musulmi yayi in ya gano zancen da zai yi babu alkhairi akan musulmi to ya kyale shi duk abin da ba zai fada ya zamanto ya gaggane ya fahimto abin nan alkhairi ne sai mai da hankali ya yi shi in ba dai bane ba kuma sai ya zamanto ya haƙura da yinsa domin yin nan sa ba zama alheri wata yana gaya mana bilmumina raufur rahim in dai ba musulmi ya shi la ilaha illallah ta zamanto bakin sa ko da yaushe yake fadatta sai sani ba Allah sauransa Allah yana gaya mana Allah ga yadda yake raufun ne rahimun ne amma fadan girmakin Allah dan bayi su karga ne siffa Allah ce fata su ce mun ji alƙwari ya ga karanta mana amma sai ya dauko siffan nan dan girmakin Allah sai ya mika masa ya makala masa har ma shi ne ya ambace shi da bil mu'min da ra'ufur rahim bayan ya mutu kansa ya kamata ba ya ƙara ganewa ma'aikin nan girmansa ya kai girma iya kai girma Allah ya ce shi ne abu kaza su ba kaza kuma sai ya kayi ci su banna ma ta makin Allah ce ashe ya kamata a kara ganowa babu abun nema da sabawa babu abun nema da runguma babu abun nema da ji irin siffofi da halaye da ɗibu da bi'u da ɗibu irin na makin Allah dan me dan yawan ji sai sabawa ya gani yawan ji sai sabawa ya rinka yi yi kuma yau da kullum yau da kullum har asaba zai sabawa in ya zo mutuwa kika da kamar la ilaha illallah in ba na yi ya zo sai ta zo masa in ku ba ba yi sai ya so ko sai ya ga dama to da matsala ce to matan mu Allah ya taimaka mana ya samu gaba lafiya yan wa sai mun afuwa dan take ta a nan gurin ban san malamin sai yi magana ba ya ga mawlidi kuma gashi na ce zan zo amma ko da nazo ina cikuwa daga alamar kamar akwai shi da malam yayi ne ya san yi magana sai bi takarda na rubuta abin da ya rubutu abin afa an gaji kurakure a ciki sai abin afa ban san malam ne ya ce in yi ba na yi gaji kurakure kuma a yi mun afa da Allah muna fata Allah samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mafi sai abin afa ban san malam zai baka wallahi zuwa ne kudu malam ne wa alaikum salam
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسألك الله أي دام أي أي بقى بقى رفع اللون وأرجع ko da inda da inda liman yake ai a kire yake daman da ya kudu ba da inda liman yake ai a kire yake da ya hawan bari gawai yake ya kudu ba Allah ya kara lafiya to yan uwa
mun saurari jawabi daga mun saurari jawabi daga wajen malaminmu malam Ibrahim Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya ɗaya daga cikin limamanmu na kofar ruwa Allah madaukakin sarki ya yi riko da hannu ya kare gaba da baya to yawa a cikin jawaban malam Ibrahim akwai aya da ya jawo inda Allah madaukakin sarki yake fada cewa annabi wa wula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ko annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum cewa annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim wato ya fi muminai kan kansu wato abin kalmar magana tana da nauyi fa ka kalli dai yadda mutum yake kaunar kansa ka kalli yadda mutum yake ji da kanshi ka ga yadda mutum yake son yayi rayuwa ka ga yadda mutum yake to amma duk yadda mutum yake son kansa Allah madaukakin sarki yace Annabi Muhammadu ya fi ka son kan naka yan uwa idan ba mu gane wannan ba ai akwai nasi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana akwai wasu mutane wanda ba za su shiga aljanna ba sai da wato sai da mari za su shiga aljanna wato akwai wasu mutane wanda ba za su shiga aljanna ba sai an kamo su da karfin tsiya an tura su ayan fahimta su da karfin tsiya za su shiga aljanna wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun kokarin sa sai ya kamo mutane lallai sai ya hana su shiga wuta wasu kuma suna nan suna su kuma sun shiga wutar yana in ba za ku shiga ba suna in sai mun shiga to a hakan kuma da yawa Allah zai ɗora shi akan da yawa sai ya danna su aljanna to shine Allah madaukakin sarki yake faɗa annabi'u aula bil mu'minina min anfusihim wa abwaduhu ummahatuhum matansa kuwa iyayen mu'mine ne in an duba tafsirai za a gani da farkon al'amari wato farkon musulunci idan mutum ya idan mutum ya mutu aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya cewa wannan wanda ya mutu din wanda zan mai sallah ana bin shi bashi idan aka ce eh ana bin sa bashi sai ya ce to a fara biyan bashin nan in ba haka ba ba zan yi sallah ba sai an biya masa bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah in ba haka ba sai manzon Allah ya sa wani yayi masa sallah amma daga baya bayan musulunci ya zauna sosai idan mutum ya mutu manzon Allah sallallahu zai mai sallah sai tambaya ana bin sa bashi in aka ce eh sai ce to bashin ya dawo kaina ni ne zan biya bashin nasa abin da ya bari kuma na dukiya na ƴaƴansa ne da magadansa su gada amma bashin da yake kashi ni ne zan biya annabi wa wala bil mu'minina min anfusihim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan tana daga cikin ayoyin da malam ya jawo Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ja mana da kwanansa. To, ‘yan uwa, yanzu nake ganin ba sai na karanta ƙasida ba, za mu buƙaci Malam Kamal, sai, sai ne, jarna, za mu buƙaci Malam Kamalu ya zo shi ma ya shayar da mu? Man, ta biya zai? Ai, za a dawo cin in yaji dawowa zai. za mu bukaci malam kamal ya zo shi ma ya shayar da mu daga malam kamal ga gwani na bahani daga gwani na bahani za mu gayyaci malam shehu ya karanta mana faidul ahmadi mai karatun haihuwa insha Allah kuma shi ne nake ganin kamar karshen karshen zama saboda haka yanzu za mu gabatar da malam kamalu wato shugaban wannan kungiyar mai suna rundunar masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam kamal bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيام ومسا شجبا جاجبا farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan haka muna sake Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sake tara mu a wannan farfajiya mai albarka muka haɗu ba don komai ba sai don mu ce kawo nan mu farin ciki da munna na samu shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wanda na tabbata ba daban wannan zama da ake ba da yanzu muna cikin gida a cikin gidan a ɗaki a ɗakin a cikin net a cikin net ɗin a kwance a kwancen kuma mun yi bacci amma tun da aka ce mana ana maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce to ba za mu shiga gidan ba ba kuma za mu shiga ɗakin ba ba kuma za mu shiga cikin net ɗin ba ba kuma za mu yi baccin ba muna wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita take tabbatar mana da siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da ita a cikin wani hadisi wanda aka rawaice shi cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya je makabarta ta baki ulgarkadi ya ziyarci sahabbai waɗanda suka rasu bayan ya fito tare da sahabban da suka raka shi a hanyarsu ta dawowa gida sai aka ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi wata bakuwa kalma wacce ta tayi wadda sabai hankali ta kuma ba su mamaki ta kuma kwaitar da su cewa ina ma kalman nan a kansu take kalmar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa ita ce we did to an alka ikiwani na so Allah ya haɗa ni da ‘yan uwana wannan kalmar ita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa sahabbai sai suka ji wata bakuwa kalma da ba taba jinta ga manzo Allah ce ya so ya hadu da ƴan uwansa sayyidina Abubakar yana wajen sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali da asharatul mubashirin duk suna ciki sannan duk ɗan yakin Badar da Udu duk suna nan amma kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya so ya hadu da ƴan uwansa kuma duk waɗannan manya manyan saban ka dauki nasabar su duk zaka ga ta hade da nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa we did to an alqa'i kiwani sai ta taiwa da sabai hankali suka ce ya rasulillahi mu yanzu da muke tare da kai gashi duk muna da dangantaka ta zumunci alasna da ikiwanika ba mu ne ƴan uwan naka ba ai ga kanan ga munan a tare da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude baki da mai musu da kalma cewa bal antum ashabi ai ku sahabbaina ne mataimakana ne a cikin isar da wannan addinin amma waɗannan ‘yan uwan nawa da na so Allah ya haɗa ni da su, bari in gaya muku irin yadda falalarsu take da darajarsu take, wata ita ce ta sa na so in haɗu da su. Sai manzo Allah sallallahu sai ya ƙara buga mana wani tambari sai ya ce ashaddu ummati li hubban qaumin yakununa ba'di. Ai mafiya tsananin so na a cikin al'ummata ai su ne waɗannan ‘yan uwan nawa waɗanda na so in haɗu da su amma kuma ba zan haɗu da su ba. ba kuma yanzu za a yi su ba sai a ƙarshen zamani da Allah in ka cire masu maulidi a duniya suwa za ka ɗauko lambar masoya manzan Allah ka ɗora ka ga tawo kai akwai waɗanda za a samu sai in aka ce masoya manzan Allah ba wanda za ka kawo a ranka masu maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan siffar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mafiya tsananin sansa a cikin al'umma sune waɗannan ƴan uwan nasa waɗanda ba yanzu za su zo ba sai a ƙarshen zamani sai manzo Allah sai ya ƙara gaya wa sahabbai wata falala da daraja ta mu al'umman manzo Allah na ƙarshen zamanin sai ya ce ya waddu ahaduhum faqad anna alahu wa malahu wa annahu ra'ani su waɗannan mafiya tsananin sannawa a cikin al'ummata waɗanda ba yanzu za su zo kuma na so in haɗu da su a ƙarshen zamanin ɗayansu zai burin ya rasa dukiyarsa ya rasa ‘ya'yansa ya rasa duk abin da ya mallaka saboda ya gani yanzu na tabbata wanda ya zo wajen nan da wanda ya tafi da wanda ya kenan na tabbata da cewa aka yau a zo wannan jami'ul kair ko a zo a haɗu ba katangar da aka gina tafi wannan so ɗari tsayi sannan an yi ƙofa guda ɗaya ba kuma wata taga da za ka leƙo wacce za ka ga manzan Allah a ciki sai aka yi ƙofa guda ɗaya wacce ita ce za ka shigo sai aka ce wanda zai shigo zai ba da tukwicin ransa amma manzan Allah sallasan yana ciki kana ganin sa sakan ɗaya za a zare ranka da Allah ko wanda zai ki bayarwa ai ni ne farkon bayarwa man bashir eh a ai dole a ɗaga mun kafa ni ne farkon ba da ran nan eh to kaga wannan shine tambayar na tabbata dukkan mu haka muke man bashir ya ce za a ga mutuwa magana gaskiya ce za a ga mutuwa kowa aiwati zalika falyata nafasul mutanafis a cikin nan ake rigegeniyar da za a yi da kowa zai tsere wa kowa to shi sa wannan tambari ne siffa ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mu masoyinsa sai abu na biyu da zan rufe da shi duba akwai shawaran malamai da za su jawabi shine wani hadisi da Imam Muslim shi ma ya rawaice shi wanda Imran bin Hussein shi ma ya rawaice shi Imam Imam Muslim ya kawo shi a cikin Sahih Muslim dinsa imam muslim yake faɗa mana yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin dare ya tashi yana karatu
da ya tashi yana karatu sai ya zo faɗin ƙaul ibrahim alaihi salam faɗin annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake magana da allah mai annabi ibrahim yake magana da allah shine yake gaya mai yake cewa رب آية من تسكن سورة إبراهيم رب أبدلن كثيرا من الناس كو فمن تبعني فإنه مني لو كسند النبي إبراهيم يكرن تونا آية يجي النبي إبراهيم يفعل آية وبنجي حقيقة ka aika ni zuwa mutane da yawa kuma wasu sun bata da yawa daga ciki faman tabi an ya ubangiji amma duk da haka ka aika ni zuwa wasu wasu kuma sun bi ni duk da yawa mafi akasari ba su bi ni ba amma fa man tabi'ani fa inna minni duk wanda ya bi ni ya ubangiji a matsayina na annabinka wanda ka aika ni zuwa mutanen nan wannan nawa ne kai kake ba da ladan wanda ya bi annabinka wa man asani fa innaka ghafurur rahim amma annabi Ibrahim kuma sai ce ya ubangiji waɗancan da kabatan mafi yawan waɗanda suka fi kowa yawa duk da cewa ka aika ni sun kore ni sun hada wuta sun jefa ni cikin wuta wutan nan sai da sai da ka daka mata tsawa ba lokaci wanda zai sa ɗauko ɗan ƙissa tarihin wutar da aka haɗa domin ƙona annabi Ibrahim. Kowa ji irin gwagwarmayar da aka yi, aka ɗaure shi irin ɗaurin da ake wa goro ko dila, aka jefa shi wuta, wutar saboda haɗuwata sai da Allah ya daka wutar tsawa. Kul ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Allah ya daka wutar tsawa. Amma duk da haka annabi Ibrahim da ya zo yake mukaɗaba da Allah sai ce, wa man asaniya Allah duk wanda ya saba mu ya cuce ni ya zalunce ni ya ya ci mutunci na bai naka ga furorin ya wangiji kai mai gafara ne mai jin kai mai annabi ibrahim yake nuna wa ana cewa waɗancan duk da suka yi wannan abin ne allah ya gafarta musu kaga mai annabi ibrahim ya nema mutanensa gafara duk da cewa sun yi mai abin da ba daidai ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya fa baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da karanta alqur'ani sai zo faɗin annabi isa lokacin da Allah zai tambayi annabi isa ya isa bin maryam an ta kulta linnasi wa umya ilahaini min dunillah ya ita ka zuni min dunillah wa umya ilahaini min dunillah wannan ayar Allah zai tsayar da annabi isa ya ce ya kai isa dan maryam kai ne kace da mutananka su rike ka Allah ba ni ba kuma su rike mahaifiyarka Allah ba ni ba annabi isa sai ya ce ya ubangiji tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji ya zan faɗa abin da baka aike ni zuwa gare shi ba ni abin da na faɗa musu shine abin da ka umarce ni lokacin da nake cikin su amma lokacin da ka ɗauke ni ban san kuma me suka mai a bayana ba annabi isa shi ma alaihi salam sai ya ce in tu'azzibu fa innahu ibadik ya ubangiji waɗannan da suka ce ni Allah ne suka ce mahaifiyata Allah ce sannan suka ce kai Allah ne in kai musu azaba bayan ka ne sun cancanta kai musu kai musu azaba wa in tagafir lahum amma fa duk da haka in kai musu afwa ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai ubangiji ne mai buwaya mai hikima a cikin hukuncin sa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ma fa annabi Isa irin abinda mutanen sa suka yi mai wanda har suka nemi su kashe shi ƙarshe sai da Allah suka ce inna qatalna Isa ibn Maryam rasulullah ko ai mu yahuda suke dukan kidi suke to ai mun kashe Isa dan Maryam wannan annabin Allah da yazo ta shi annabi ne sai Allah sai da yaman musa raddi sai ce wa ma qatalu wa ma salabu walakin shujalau ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba sai dai mun kwatanta musu misalin annabi Isa ne suke ganin kamar shi suka yi wannan to amma fa duk da wannan kokarin kashe shi din da suka yi amma Allah subhanahu wataala sai annabi sa sai yake gaya wa Allah cewa in kai musu afuwa ya ubangiji to bayinka ne sun cancanta kai musu afuwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya fa baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fashe da kuka wannan Allah subhanahu wataala a fadarsa sai ya ce ya jibrilu izab ila muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jibrilu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faslu ma baki ka je ka tambaye shi a cikin daren nan da ya tashi yake kuka menene ya sa shi yake kuka a cikin wannan daren duk da Allah ya fi mala'ika jibril sanin me ya sa manzan Allah yake kuka amma duk dan mu al'umma manzan Allah a gaya mana irin ƙaunar da manzan Allah yake mana da irin san da yake mana yanzu aka jajja mana nasoshin ayoyi akan irin san da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana ƙarshe mala'ika jibril ya zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a ɗaki ya ce ya rasulullah ubangiji ya ce a gaishe ka bayan ya ce a gaishe ka ya ce a tambaye ka menene yasa ka kuka a cikin wannan daren kake kuka kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fada wa Jibrilu sai ce ummati ummati saboda al'umma ta nake kukan nan a cikin daren nan Jibrilu ka je ka ga Allah saboda su nake kuka malaika Jibril ya koma wajen Allah subhanahu wataala yace ya ubangiji hakika habibinka masoyinka yana kuka ne saboda al'ummarsa mu dinnan fa saboda mu manzon Allah yake kuka karshe Allah subhanahu wataala yace ya Jibrilu ka koma ka gaya mai inna sanar jika fi ummatika da sanni ya rasulullahi za mu yadda da kai a cikin al'ummataka ka yi duk abin da kake so ranar alkiyama shi ne ayar wala saufa yi ɗika rabu ka fatar da kamar yadda aka kawo ta anan ko Allah ce za mu baka ya rasulullahi ceto har sai kai da kanka ka ce ceton ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ni kuma tunda Allah ya ban wannan dama ba zan ban mutum ɗaya daga cikin al'ummata yana wuta ba sannan Allah subhanahu wataala ya ce da Jibril ka kara mai wala nasuka ba za mu muna nama ba ka ce ka za mu ci a'a duk abin da kake so a filin alƙiyama nan shi zai shine yau malaiku zillahu nabi aw allazina amanu ma ranar da Allah ba zai kunyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma waɗanda suka imani da manzon Allah Allah ma ba zai kunyata su to kaga wannan kukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda mu a cikin tsakar dare dan Allah tambayar da zan mana idan za mu shekara dubu malala gashin tinkiya muna zaune a irin wannan wajen ya kasance ma kai a waje muke ba a cikin masallaci ba ruwa ya zo ya kare a kanmu sanyi ya zo ya kare a kanmu zafi ta ya zo ya kare a kanmu iska ta kare a kanmu rana ta kare a kanmu dan Allah in za mu shekara dubu ɗari malala gashin tinkiya muna zaune muna maulidin manzon Allah irin wannan yanayin dan Allah mun isa mu biya dugon hawayen manzon Allah guda da mun isa mu biya ashe kaga mu al'umman manzon Allah wajibi ne mu fito mu dinga yin irin wannan zaman akan mu saboda manzon Allah a cikin dare ya kuka saboda mu hawayensa da ya diga wallahi in tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya muna zaune za mu dinga taron maulidi iska da ruwa da komai ya zo ya kare akan mu wallahi ba mu san mu biya haƙƙin sakan ɗin ɗigon hawayen manzon Allah ba shi sa wasu karnuka da suke mana haushi wai mu daina irin wannan maulidin mu daina maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu haushin karnuka zai sa mu daina wallahi haushin karnuka ba za mu daina ba wani waiwa wani ɗan zina wai wai wai yake magana akan wai mulidin manzo Allah gware rungumi karuwa ko a shi wani aiwa na wai dan eh to to to to Allah na tuba shi dama kila dan zinan ne kisa mafiya ta sa kila karuwan ta shi sa yake sha'awa ɗan uwa karuwai irin na mahaifiyarsa ba matan tama wannan aka ji aka bi nasabarsa ai tun daga kan Walid bin Magira Mazin Mansha'in dinani manna'in lil khairi mutadin atin usullun ba da zalika zani din nan shi kaji wanda aka samu a irin layin da yake kyamatar lamarin manzon Allah la in kaji kaji biye shi zaka ga dan zina ne mafi akasarin su wallahi mafi akasarin su wallahi in kaji kaji biye shi zaka ga yayin zina ne shi sa mu haushin karnuka wani maulidin manzon Allah ba gashi tun ɗaya ga watan Rabiu awal muke maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yau muna sha ɗaya ga watan rabi awwal kuma za mu ci gaba da yin mulidin manzan Allah gashi kuma muna yi gobe sha biyu ga watan rabi awwal za mu yi mulidin manzan Allah jibi sha uku ga watan rabi awwal za mu yi mulidin manzan Allah gata sha hudu ga watan rabi awwal za mu yi mulidin manzan Allah citta sha biyar ga watan rabi awwal za mu yi mulidin manzan Allah cittariyo sha bakwai ga watan rabi awwal za mu yi mulidin manzan Allah kanin fari 18 ga watan mulidin manzan Allah zami mulidin manzan Allah masoro 19 ga watan rabi'a awwal zami mulidin manzan Allah rana zamu fito ta kuta zamu cika garin nan duk wani makiyin manzan Allah in ya ga dama ya zauna a garin in kuma ya ga dama ya bi zuciya mutu kafin rana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to yan uwa wannan shine malam kamalu wannan shine malam kamal Sulaiman shugaban rundunar masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ‘yan wafa sai dai a haguri wato ‘yan mazan ne kun san kala-kala ne wani in yazo jinsinsa irin na su sayi dina abubakar ne mai laushi-laushi wani kuma in yazo shirin nasa irin na sayyidi umar ne mai zafi-zafi yago kuma domin haɗa kowa mu akwai masu laushi-laushin akwai masu zafi-zafin akwai masu taur-taurin kowanne akwai shi yawwa shi yasa sai dai a haƙuri da duk wanda ya faɗo sai dai a haƙuri da duk wanda ya faɗo muna fatan dai Allah maɗaukacin sarki ya ƙara riko da hannu ya ƙara biyan bukata to saboda haka yanzu gwani yusuf lawan sai ya dawo nan malam shehu shi ma lawan sai ya dawo nan idan gwani ya suka ne mana gurin malam shehu kuma sai ya dora mana da faidul ahmadi sai mi karatun haihuwa eh amma nake ganin ko mu dan mu dan raira ne eh a dan yi kasida ko ko baiti biyar ne yawwa إن ختم الأنبياء فاق أرسال الأنبياء إن ختم الأنبياء فاق أرسال الأنبياء إن ختم الأنبياء فاق أرسال الأنبياء إن ختم الأنبياء فاق أرسال الأنبياء إن ختم الأنبياء فاق أرسالا بحر سر وثناء شمس رشد واعتداء إن ختم الأنبياء فاق جنة القلب امتداه للملازي وترائيس مل أنبياء فاق أرسالا جنة القلب امتدائي لملاذي وسرائي إن ختم الأنبياء فاق دائما فيك ودادي والذكاري وفنائي فقار سالنبيا هام قلبي دال وددي وزفيري وبكائي إن ختم الأنبياء فقار وهنيني واعترافي في صباحي ومسائي إن ختم الأنبياء فقار زارني ضيف خيال من حبيبي عينهائي إن ختم الأنبياء حل في القلب مكانا مستهيلا لسوائي إن ختم الأنبياء دل من دوني مقاني وحياتي من دمائي إن ختم الأنبياء وعلى آل وصاب ومهب زمتنائي مدة الملك دواما لا ترازى تنتهائي مع الأنبياء فقار سالم حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا صراط بالحق العادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم يا غني غني يوسف لون القلاصوة قلاصوة شيني من محاضرة إن شاء الله ya gwani makanakum huna ina ɗaya ce wannan ce duka تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka halar shewunnai halarar yan uwa halarar abokan zama da masu saurare na kusa da na nesa ine mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi alhamdulillah alhamdulillah babu abin da mutum zai yi sai dai ya ƙara yi wa Allah maɗaukacin sarki godiya kamar yadda dama a cikinta ake a kowane lokaci saboda shi Allah maɗaukacin sarki ya farlanta wa bawa yin godiya a kowane yanayi mutum ya tsinci kansa in ma kana cikin farin ciki ka gode wa Allah in ma kana cikin kishiyar haka ka ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki to alhamdulillahi yau muna cikin farin cikin da ya fi kowace rana a duniya baki ɗaya saboda wannan dare da muke cikinsa na yau alhamdulillahi shi ne daren da arzikin arziki ya zo mana a irin waɗannan lokutan da muke ciki na wannan daren su ne lokutan da aka ɗauko mana saƙo mai girma saƙon da kowa da kowa yana cin alfarmar wannan saƙon ko mutum ya yadda zai ci alfarmar kamar yadda wai sai ka ji wani yana cewa wai shi ba zai ci alfarmar ba to wannan astagfirullah Allah ya kiyaye mu da irin wannan furcin da jin shi ma daga bakin irinsa Allah ya kiyaye mu baki ɗaya. amma alfarmar annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ta fi karfin mutum ya ringa tunanin ba zai ci wannan alfarmar ba ba iya mutum ba kowa da kowa yana cin alfarmar annabi sallallahu alaihi wa sallam dalili kuwa shine Allah madaukakin sarki da ya tashi aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana bajinta ta annabinsa da ya tashi aikosa aikosa ya ga mutane ba ga duk abin da ma ba mutum ba ba ma ga mutane baki ɗaya ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani wanda shi alƙur'ani kowa ya sani shi ne littafi na farko shi ne kamar me za mu ce mai shi ne kamar ƙanun e shi ne distor wanda kawai da ka faɗi magana akan alƙur'ani ba za a tsaya ana tunanin daga ina ta zo ko meye ingancin da ba ko abin da ya kama da haka kawai shi alƙur'ani littafi ne na Allah maɗaukakin sarki to a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ayoyi da yawa waɗanda suka nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ga duka halitta baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wa sallam bamu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga halitta baki daya abinda kalmar al'alam take nufi malamai sun yi bayani sosai na san a gurin nan ma akwai malamai musamman shehi na wannan zawiya yayi mana bayani akan wannan kalmar ta al'alam abinda ake nufi da al'alam shine kullu ma siwallah duk abin da ba Allah ba al'alam ne to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ne ta halitta baki ɗaya kuma rahama ce ta ubangiji madaukakin sarki dugu da ƙari kenan to alhamdulillah wannan lokacin da muke ciki ta wannan dare na 11 ga wata wanda insha Allah muke sa ran gobe zai zama 12 ga wata a irin waɗannan lokutan ne ake ta kai da kawowa har aka samu haihuwar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haihuwarsa ba irin haihuwa ta bace ba irin haihuwar ka bace ba irin haihuwar kowa da kowa bace kamar yadda muka sani mace tun kafin a je ga ishu na haihuwarta akwai abubuwa da yawa da suke faruwa waɗanda suka saba wa al'adarta kafin wannan lokacin misali idan mace ta samu juna biyu tun daga lokacin da ta samu juna biyu har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ta damar sauke wannan cikin nata to sai an ga canje-canjen abubuwa da yawa dangane da ita na farko dai na farko dai idan mai yawan yin al'ada ce za ta yanke wannan al'adar ma'ana ba za ta ringa yawan yin al'ada ba lokacin da ta ɗauki ciki abu na gaba idan mace ta ɗauki ciki hatta da abincin da take ci sai ta canza ba mamaki idan ba ta da ciki tana sha'awar wani abu sosai lokacin da ta ɗau ciki wannan abin za ta ringa jin haushinsa misali abinci akwai kalar abincin da mace tana son sa amma tana ɗaukan ciki wannan abincin ba mamaki wata ran ba ƙanshinsa ba ganinsa ba ƙanshinsa ma idan ta ci za ta iya yin amai kuma wannan amai shine kwanciyar hankalinta sannan za ka ga mace abubuwa dai da yawa dai dai ga malamai na yi sun yi bayani akan irin waɗannan abubuwan to ita sai da amina mahaifiyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda wani matsayi na na wani keɓantaccen matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata duk wani abu wanda mace take ji na idan tana da ciki sai da amina an ɗauke mata wannan abu abu na farko duk wani nauye-nauye da ake yi na ɗaukan ciki kwata-kwata babu sai da amina a cikin wannan abubuwa bayan babu ita a cikin wannan nauye-nauye da ake ji na ɗaukan ciki idan cikin ya kusanto haihuwa abubuwan ƙara ta'azzara suke yi inda abubuwan kamar suna 80 digiri to idan ta kusanci haihuwarta sai sun koma 90 koma 99 digiri na kyamatuwa da wasu abubuwan da wasu abubuwan da suke kama da haka to amma ita alhamdulillah saboda matsayin da ta ɗauko na cikinta babu wani abu da take ji tun da ta ɗauki cikin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aminci take har ta zo ta haifi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kafin a je ga ɗaukan cikin nata hatta da auren da aka yi na sayyida amina da sayyidi abdullahi mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aure ne aka yi wanda kafin a yi shi sai da aka kalkale aka samu zuri'a ta kowane bangare mai asali mai kyau saboda kafin shi sai da Abdullahi mutum ne mai tsantseni to lokacin da zai aure lokacin da lokacin aure ya kusanto masa shine yake cewa shi fa gaskiya ba abin da ya fito in ba ya auri mace wadda take da sharafi ba bayan tana da sharafi kuma ya zamana tana da kamewa akan duk wani abu wanda ya saba da koyarwa irin ta zubin addinin musulunci to alhamdulillah sai aka nemo masa sai da Fadima amin sai da Amina wacce ita ce ta daidai da abin da yake so a zuciyarsa saboda ya ganta da haske na abin da yake tunanin zai kasance tattare da su to a wannan lokacin cikin hikimar ubangiji madaukakin sarki aka yi auren sayyida amina mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sayyidi abdullahi mahaifin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to tun daga yin wannan auren abubuwan alkhairi suka yi ta tabbata ga shi sayyidi abdullahi da sayyida amina har aka zo lokacin da ta haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani ko kuma kamar yadda wasu daga cikin mu sun sani wasu kuma ba su sani ba mafi yawanci idan aka haifi yaro yana zuwa sintir ko kuma in ce yana zuwa zigidir daga shi kawai sai fatar jikinsa babu abin da yake tattare da shi sai fatar jikinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a nuna mana matsayinsa a nuna mana cewa ba irin kowa da kowa bane da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam take lokacin da ya zo duniya annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara yi ga ubangiji madaukakin sarki sujjada ya fara yi da yi wannan sujjadar ga ubangiji madaukakin sarki ta godiya ce ya zo duniya bayan ya yi wannan sujjadar ga ubangiji madaukakin sarki ya ɗago kansa yana ɗago kansa wannan ɗago kan da ya yi duk wani arziki da wani shugabanci da wata ɗaukaka ta duniya a wannan lokacin ta tabbata a gare shi lokacin da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma in ce a kusan lokacin da za a haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam garin Makka yana cikin wani irin yanayi na damuwa to amma daga zuwan haihuwar daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai duk wani fari da wani kunci da wani damuwa misali kamar wannan yanayin da ake ciki ake ta cewa tsadar rayuwa kaza kaza dan Allah dan annabi tambayar da nake so in yi wa ƴan uwa baki ɗaya dan Allah daga lokacin da ake wannan tsitsi na rayuwa zuwa lokacin da watan rabi'ul awwal ya zo don Allah ba a samu canji ba wallahi wallahi an samu canji saboda yanayin da ake ciki daga zuwan watan rabi'ul awwal wallahi kowa a kasuwancinsa ya samu canji kuma shi dama watan rabi'ul awwal wata ne wanda kowane irin business mutum yake yi sai ya samu canji akan yadda yake kafin wata to duk wannan ba komai bane bai kawo wannan fa kawai alfarmar annabi ce take ta yawo ta kowane bangare to a lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam gidan ko kuma garin maka ana cikin fari amma ta sanadiyar zuwa annabi sai damuwa ta yaye haske ya bayyana a wannan garin ta kowane bangare haske ya bayyana saboda zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to bayan wannan ba iya nan alfarmar ta tsaya ba tun daga haihuwar annabi har zuwa kan renansa da aurensa misali renon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyarsa ita ce farkon wacce ta fara renansa bayan mahaifiyarsa akwai Suwaibatu al-Aslamiyyah ita ma ta rena annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ƴan kwanaki sai sai da halimatu sa'diya ta rena annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ƴan kwanaki misali akan sai da halimatu sa'diya me kiwo ce lokacin da take kiwo kafin ta dauki renan annabi sallallahu alaihi wasallam baiwar Allah ce wacce tana cikin wani irin yanayi wanda kawai sai dai a ce Allah ya kiyaye mutum da fuskantar irin wannan yanayin da take ciki to amma ta sanadiyar ɗaukar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita ba dabbobin ta su ma sai da suka zama sun fi dabbobin kowa daraja dabbobin da halimatu sadiya take kiwo da kafin ta ɗauki annabi dabbobin in ka gansu zaka iya taɓa ƙashin jikinsu da hannunka to amma ta sanadiyar ɗaukan da ta yi wa annabi kafin fata ta saba da annabi tana ɗaukansa kawai kamar ƙifta ido dabbobin sun zama ɓulɓul sun zama manya sun zama ƙatin ƙatin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam to ballantana ita sai ta kai ta kawo da abokan reno nata suna ɗan taimaka mata akan wasu abubuwan sai ta kai ta kawo ita ce kuma yanzu take taimaka musu ba dan komai ba saboda sanadiyar ɗaukan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ta yi na renansa wasu ƴan kwanaki to idan muka tafi daga nan zuwa zaman da ya a wajen baffansa abu ɗalib shi ma arziki ya ta bayyana a wannan gidan arziki ya ta bayyana a wannan gidan in aka tafi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasa ya fara neman kwadago tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne wanda yake a zaune ba aiki yake yi ya samu dan abin da zai rufawa kansa asiri ya rufawa iyalinsa asiri to duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasuwanci tare da shi sai wannan mutumin ya samu riba fiye da yadda yake yi da wani hatta da ita sai da Halimatu Sadiya lokacin da aure auratayya ta shigo tsakanin ita da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sanadiyar arzikin da ta na'am sai da Khadija na'am alhamdulillah sai da Khadija lokacin da isu na auratayya ya shigo tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ne ta sanadiyar arzikin da ta samu dangane da kasuwancin da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi da wani amintaccen yaranta mai suna mai saratu to wannan kasuwancin halimati wannan sai da khadija ta ga abin mamakin da bata taba gani ba a duniya saboda ta ga lokaci ɗaya an samu arzikin da an yi shekara da shekaru ba a same shi ba to ta sanadiyar wannan sai ta ji cewa wannan bawan allah da a ce kasuwanci zai haɗa mu da shi ai da na ji daɗin wannan kasuwanci da a ce zaman auratayya zai haɗa mu da shi da na ji daɗin wannan zaman auratayyar to alhamdulillah cikin ikon Allah sai auratayya ta shigo tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyada khadijatu to a wannan auren da aka yi sai arzikinta ya ƙara yauƙaƙa ya ƙara faɗaɗuwa sabanin yadda yake a da duk dan ne aka samu wannan saboda kasancewarta da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ana cikin haka ana cikin haka bayan wasu shekaru da yin wannan auren bayan shekara kamar sha biyar ko abin da ya kama da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya fara saukar da alƙur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alƙur'ani da aka fara saukar da shi shi hikimar fara saukar da alƙur'ani mutane su san cewa wannan bawan Allah ba dan komai yazo ba dan ya haskaka wa mutane yadda za su tafiyar da rayuwarsu ne to sai Allah madaukakin sarki ya fara saukar da alqur'ani wanda abinda Allah madaukakin sarki ya fara saukarwa alqur'ani shine mutum ya san yadda zai gina rayuwarsa ta hanyar yin mai ilimi shi sa ayoyin farko na alqur'ani wanda suka fara sauka suka yi bayani akan mai ilimi dan mutum ya san cewa to kai fa da Allah madaukakin sarki yayo ka a mutum an yi ka a mutum ne dan a bambanta tsakanin kai da wanda ba mutum ba misali dabba wadda take yawo da kafa hudu ita ita ma dabba ce mutum shi ma mai yawo da kafa guda hudun dabba ne su malam bashir su ne malaman arabiya duk sun san waɗannan abubuwan kuma na san duk suna yi wa mutane bayani daidai gwargwado to amma dabbar akwai wacce take da hankali akwai wacce ba ta da hankali akwai wacce tana ɗaukan umarni akwai wacce ba ta ɗaukan umarni to mutum dan a bambance shi tsakanin dabba ta normal sai aka sa shi yana da mai ilimi saboda duk wani abu wanda mutum yake takama da shi na rayuwa dabba tana da irin wannan abun kawai bambancin mutum da dabba shine ilimi in karfi ne dabba tana da karfi in wayo ne dabba tana da shi in ne duk dai irin dai abubuwa dai wanda mutum yake da su dabba tana da su to alhamdulillah alqur'ani ya ci gaba da sauka har tsawon shekaru 23 ya sauka shekara 13 a maka to bayan saukarsa ta shekara 13 a maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fuskantar kalubale a wajen kafiran maka sun hana shi sukuni sai Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jira daga garin maka zuwa garin madina to shi kansa garin madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin sanadiyar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama garin ne ya sa garin ya fi kowane gari matsayi a duniya shi sa yanzu da an ce garin da ya fi komai daraja sai ka ce madina da maka da madina su ne garuruwan da suka fi kowane gari daraja a duniyan nan baki ɗaya saboda haka a cikin wannan zaman ma da muka yi muna fatan Allah maɗaukacin sarki yadda muke ta jin labarin wannan garuruwa masu alfarma Allah maɗaukacin sarki don arzikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu damar da za mu je kuma mu kai wasu Allah ya ba mu damar da za mu je garin mu gan shi da ido mu ga duk abubuwan da muke karantawa a cikin littattafai mu gan su reality mu gan su a zahiri ga mu ga su kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba mu damar da mu ma za mu kai wasu mu kai wasu mu kai wasu wata ma mu ɗauki shatar jirgi mu ce duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo a tafi mu zo wajen maulidi mu ce duk wanda yake a cikin wannan taron kawai ya shirya ko da tiket ko ba tiket ko da visa ko ba visa kawai ya zo a tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma zalika ala allahi ya aziz wannan ba komai bane a wajen ubangiji madaukakin sarki duk abin da Allah ya yi wa wani idan kai ta'adda kai ma Allah madaukakin sarki zai maka idan ka ga ba a yi maka ba to akwai wani jinkiri da Allah madaukakin sarki ya maka akan wannan abu to wannan bayanai da na dan jero kusan kamar shimfiɗa ne na bayanin topic wanda zan ɗan yi bayani a kansa amma kuma sai nake ganin kamar ya ɗan tattare abin a takaice duba da yanayin na ga lokaci ya ɗan ja sosai ga 'yan uwa duk wasu sun yi bacci wasu kuma dai suna ɗan buƙatar a ɗan tashi a ɗan harraka da wani ɗan abin ko ɗan wani nizuka haka za a ɗan sa mutane su ɗan samu wannan a zuciyarsu to amma dai alhamdulillah abin da ake so ga duk wanda ya zo irin wannan waje ya ci gaba da farin ciki kuma ya tayi kuma kar ya dena zancen ka tsaya ka ringa tunanin sai an baka wata hujja ko kaza ko kaza da Allah a kyale wannan hujjar hujjar ka kawai san annabi ne wanda kuma ba zai yi ba ka kyale shi ya je kullun ya amalu ala shakilati kowa yayi abin da ya ga dama amma kai dai ni dai na sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ya ce almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so kuma babu wanda zai zo wajen maulidi ko wanda zai kirkiri maulidi ko wanda zai yi wata hidima a wajen maulidi ba tare da yana son annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kuma soyayyar annabi ita ce mafi daraja a wajen bawa ga Ubangijinsa maɗaukacin sarki. Duk wani abu da za ka yi ka samu daraja a wajen Ubangiji maɗaukacin sarki in babu soyayyar annabi, kai ko zuwa kai ranar tashin al'iyama kana neman kana ganin kayi kaza kayi kaza kayi kaza za ka samu dacewa a wajen Ubangiji maɗaukacin sarki, wallahi idan ka je wajen Allah ba soyayyar annabi, wallahi ko kallon kirki ba za a yi maka ba a wannan halarar. saboda haka ina ƙara jan hankalinmu da ni karan kaina da ‘yan uwa baki ɗaya mu tsaya mu ringa yin abu saboda zatin Ubangiji maɗaukacin sarki kuma mu dage wajen bayyana soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarmu da kuma ayyukanmu na yau da gobe. Saboda cikakkiyar soyayyar annabi shine ka ringa yin abin da yake yi kobo kobo ko kuma kai gwargwadon iya abin da za ka iya. duk sanda mutum ya zo wajen maulidi ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gaskiya yana da riƙon amana yana da gudun duniya yana da girmama na gaba da shi yana jin kan na ƙasa da shi to ka yi ƙoƙari waɗannan abubuwan kafin shekara mai zuwa ka yi wa kanka hisabi ka ga me ka canza daga abin da kake da shi a bara zuwa abin da za ka samu a bana musamman ganin girman na sama kar mu sake wasu su ruɗe mu akan rashin girmama iyaye da rashin girmama malamai da rashin girmama shewulle da sauran ƴan uwa baki ɗaya duk wanda ka ga ya girme ka to ka bashi girmansa daidai gwargwadon girman da Allah maɗaukacin sarki ya bashi a kanka sannan duk wanda ka ga yana ƙasa da kai ka yi iya ƙoƙarinka wajen tausasa mai saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka girmama na sama da kai kuma ka ji tausayin na ƙasa da kai wannan yana cikin abubuwan da za su ja kowane yanayi ake ciki a samu sauƙin rayuwa to a cikin jawa a cikin bayanin da nake yi ina so in ƙara jan hankalinmu akan wani wani point guda ɗaya ko kuma wata nukuɗa guda ɗaya wacce kusan ita ce jigon bayanin shine fifikon annabi ko kuma falalar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da yake a ɓoye komai a fili yake ka sani na sani kin sani kun sani kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafificin daraja a cikin halittar ubangiji maɗaukacin sarki babu wani kokonto a ciki saboda a cikin halitta Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka jinsin ɗan adam akan kowace iriyar halitta to a cikin jinsin ɗan adam Allah maɗaukacin sarki ya fifita annabawa. A cikin jinsi na annabawa, Allah maɗaukacin sarki ya fifita mursalai. A cikin jinsi na mursalai, Allah Ubangiji maɗaukacin sarki ya fifita ulul azimi. A cikin jinsi na ulul azimi, Allah Ubangiji maɗaukacin sarki ya fifita annabi sallallahu Alaihi wasallam ga kowa da kowa ta kowane ɓangare. shi sa wani abu da na ji daɗinsa littafin da muka karanta yanzu na tani'a akwai wani baiti da muka karanta na farko wanda shi ne amshi na waƙar aka ce inna khatimal anbiya'i faqa arsalan biya'i inna khatimal anbiya'i hakika cewa wannan inna din tana da abubuwa da yawa a kanta amma dai a takaice mu sani cewa lallai hakika shugaban annabawa faqa arsalan biya'i ya fifici annabawa ko kuma ya fifici mursalai da kalmar ya'i to ita wannan kalmar ta ya'i tana da ma'anoni da yawa akwai malaman hisabi wanda su a wajensu ya tana nufin abu guda nawa goma in aka ɗauko abaje da zuwa ya'un goma kenan a cikin lissafi da ake da shi tun daga alifun zuwa za'un guda ashirin da bakwai za su ba da daga ɗaya zuwa dubu wannan shi ma wani ilimi ne daban a cikin ulum na na il, ilmai dai haka dai da yawa dai wanda yana cikin ilimin isabi to wannan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici annabawa da ya ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici annabawa da abubuwa guda goma ko sama da haka saboda misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin cewa duk wani abu na alkhairi da kai za a baka lada nawa guda goma abu ɗaya za ka yi na alkhairi za a baka ladan aiki guda goma misali قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a harfan min kitabillahi duk wanda ya karanta harafi daya daga littafin ubangiji madaukakin sarki falahu bi hasanatin yana da kyakkyawan aiki guda daya wal hasanatu bi ashri amsalha kowane kyakkyawan aiki yana da misali guda goma sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi baya so ya bar al'umarsa cikin duhu cikin rashin fahimtar abu sai ya ce ku tsaya ku ji kada fa mutum ya ringa tunanin ka zo ka karanta ayoyi da yawa shine harafi ɗaya a'a la aqulu alif lam mim harfun ban ce alif lam mim harafi ne guda ɗaya ba alif lam mim harafi ne guda uku sai annabi ya ce walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun alif harafi ne lam harafi ne ni arama harafi ce saboda haka idan ka zauna ka karanta alqur'ani mai girma ka karanta bismillahir rahmanir rahim tana da harafi guda nawa goma sha tara to a iya wannan harafin guda goma sha tara da mutum ya karanta zai samu lada guda ɗari da tasa'in to kuma zai iya samun sama da haka ya danganta da kuma kyakkyawar zuciyar da mutum ya karanta lokacin da ya wannan karatun to ba iya kai kaɗai ba malamin da ya koya maka sai ya samu wannan ladan malamin sa sai ya samu wannan ladan abin haka zai ta tafiya zai ta tafiya zai ta tafiya kun ga faƙa arsalan biya'i goma ko sama da haka abin haka zai ta tafiya har ya je ga wanda ya zo da alƙur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to koda wannan bismillah fa da na karanta yanzu ladan yana ta tafiya malamai na sun samu iyaye na sun samu da suka daura ni akai abokan karatu na su ma sun samu wanda muka yi karatun tare da su da kyakkyawan niyya sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya samu kun ga wannan babban abin alfahari ne na yi abin da annabi yana can a kwance ya samu wannan arzikin wannan abin to saboda haka irin wannan waje da muke zama ana faɗar abubuwan da suka danganci annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau wanda kar ka sake wani haɗiri ko wani abin da ya kama da haka ya shigo zuciyarka ya sa ma wani shayi ko wani haka dai abin da zai sa ka ringa tunanin kaza da kaza akan wannan abu a ƙarshe abin da nake so in rufe da shi wani abu ne yau ya bani matukar mamaki na ji daɗi daɗin da na ji alhamdulillah gaskiya wallahi wallahi na so in zo da takaddan nan wajen sai kuma Allah ya sa na manta ban to da ita ba amma abin da ya ban mamaki malam Bashir na ji daɗi sosai yar wajenka sai ta kawo min takadda ta gayyatar maulidi Umaira takadda ta kawo min ta gayyatar maulidi ta ce maulidi nake gayyatar a bawa Muhammad an waje na kenan to abin da ya ban mamaki kawai sai na tuno lokacin da muke yin wani wallahi sai na tuno lokacin da muke yin wannan maulidin namu maulidin takarda lazifi gwangwani sai na tuno lokacin da muke yin wannan maulidin shekara ashirin da ta wuce kenan mu ma mu kaiwa wani mu kaiwa wani abokai ake kaiwa to kaga hakan ya nuna mana cewa abin da muke yi a haka muka taso kuma alhamdulillahi ƴaƴan mutum kafin su san su wane ne su yanzu nan da shekara uku aka ba su labarin sun yi mawaldin nan in dai ba ana yawan faɗa ba za su iya cewa ba su ba to alhamdulillah tun yanzu su ma sun ɗauki abu kuma babban abin da za mu ƙara gode wa ubangiji maɗaukacin sarki na tsawaita bayani a yi haƙuri babban abin da za mu ƙara gode wa ubangiji maɗaukacin sarki iyayenmu ma a haka suka taso mu ma a haka muka taso ƴaƴanmu a haka za su taso kuma insha Allah ba ƴaƴanmu ba duk wanda zai fito daga tsatsan mu akan san maulidi zai taso insha Allah duk wani wanda zai fito daga cikin tsatsan mu akan san maulidi zai taso da wannan kalmomi nake cewa Allah ubangiji madaukakin sarki ya ba mu duk albarkacin da ake ba wanda ya zauna ya farin ciki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ‘ya'yanmu da suke shirin yin maulidi gobe, Allah ya dafa musu ya sa wannan maulidin da za su yi gobe ya zama silar yayewar damuwar da ake ciki a duniya baki ɗaya saboda kadari da daraja da ɗaukaka da matsayi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum kalmomin da na faɗa daidai malamai ne suka koya mun Allah ya saka musu da alkhairi ya saka wa iyayenmu da alkhairi ya kai ladan ga iyayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ne ba daidai ba kuskure ne daga ni Allah madaukakin sarki ya yafe mini ya yafe wa ƴan uwa baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan maulidi da muka shirya muke gabatarwa Allah ya ta maimaita mana shi ko bayan mun mutu Allah ya sa mu kai Allah ya sa mu kai saboda in dai mutum ya mutu a hanyar Allah ba mutuwa yayi ba to muna so Allah ya sa mu yi irin mutuwar da za mu yi a hanyar Allah a ce ba mu mutu ba in mun mutu ba a ganin mu a zahiri ke zama na duk lokacin da za a irin waɗannan abubuwa ranmu yana wajen mu ma zo wajen kawai ganin mu ne ba za a yi ba Allah ya mana wannan lutsufin sannan duk wanda yake da shirin yin maulidi a zuciyarsa Allah ya mai kyautar mamaki akan shirin yin maulidinsa Allah ubangiji madaukakin sarki ya sa mutum ya samu abin da zai yi hidima fiye da yadda yake tunani saboda daraja da ɗaukaka ta annabi sallallahu alaihi wa sallam malam bashir da yake ta kokari a wannan zawiya Allah ubangiji madaukakin sarki ya duba su duk wani abu na damuwa ya yaye duk wani abu na alkhairi da yake so yayi Allah ubangiji madaukakin sarki ya kusanto mai da wannan abun alkhairin iyaye da suka daura mu akan wannan gwadabe Allah ubangiji madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sa mu bi tafarkin da suka daura mu akai duk wata guguwa ta zamani da abin da ya kama da haka Allah ya tsare mu ya tsare zuri'ar mu ya tsare ƴan uwan mu ya tsare waɗanda muke tare da su baki daya da wannan kalmomin nake cewa wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kullu amin wa antum bi khairin wa salam wa wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam
wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala Alhamdulillah mun ji jawabi mai tso daga bakin agocinmu gwani Yusufun Nabahani na yi mamaki matuƙa da lokacin da ya fara jawabi na ga yawari layi ba shi da lafiya ma lokacin da ya to gurin nan ma sai da aka yi kirkin ɗin shi ya to amma Allah cikin ikon shi kaga ya ware gashi yayi jawabi ma wanda kusan babu ma wanda yayi jawabi bai tso ma irin irin shi ma to alhamdulillah kaga Allah ya kawo daukin lafiya kenan eh to muna godewa Allah da yi mana wannan ni'ima wato gwani yana ƙara jan hankalin na su kin harkar nan kenan wato da ma sun da ma sun hakuri kenan tunda yan murimurin yara su ma sun fara motsi to kaga akwai aiki fa a gaban su kenan akwai fa aiki gagari ne eh kware kwa yi za Allah ya ji kan malam bamba yake cewa wato wai wai duk bidiyo